على بي الرقائب وحسن لكواتمي ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد
وبشر بإيسى
annabi jani ne wanda annabi isa ya bada albihir a kaina ya ti min badihi ismuhu ahmadu wanda annabi isa ya faɗa to annabi isa ranar gobe kiyama shi ma fa da wannan zai dogara ya zo ya fake da annabin namu sai ji ya rasulullahi ni ma ina cikin al'umanka ka san fa ni ne albihir ɗanka a dalili na fa Allah ya kafin ka bayyana ni ne wanda na yi albihir ga mutane da bayyanarka shi kenan daga nan annabi ya ce to zo ka yi ga inuwar hima annabi isan yana inuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi musa ma yana inuwar manzon Allah annabi ibrahim ma yana inuwar manzon Allah annabi nuhu ma yana inuwar manzon Allah mu ma muna inuwar
sallallahu alaihi wasallam
mu ma muna inuwar insha Allah ta'ala
ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أرى له قصورا بصرا من أرض الشام kaji annabi ya ba mu labari lokacin da aka ɗau cikinsa mahaifiyarsa ce ta ba da labari haƙiƙa a lokacin da take da ciki ta ga haske sai da hasken ya ya wannan haske ya haska birnin busra ta ce ta gani to wannan kuma mu'ujiza ne na bayyana wannan annabi namu ane muhammadu sallallahu alaihi wasallam واسترعيت في بني سعد بن بكر annabi ya ce ni an rene ne ne daga ƙabilan bani sa'ad bin bakar shine ƙaliban halimatu sa'adiyya mutane ne masu yawan arziki dan lokacin da aka kai annabi wannan guri to an kai ne a lokacin duniya yana tsakiyar fari fari na gaske ba ba karami ba amma lokacin da aka yi can kabilan sa'ad bin bakar din to da gari ya waye kuna aka koran ciyawa ba tare da ruwan sama ba ka san dai al'adan ruwa al'adan wato ba na labari ciyawa dole baya yi sai da ruwan sama to amma Allah cikin ikonsa ana kai annabi da aka waye gari sai ko ina da ko ina ya zama kore shar kore shar malam wannan shine mujizan da aka fara gani na biyu kuma 'ya'yan itatuwa ba su yi fure ba suka yi 'ya'ya a wanda ya ce da fure babu da gari ya waye kurin kowane itace da 'ya'ya ya nuna kuma ba furen ba ruwan saman ba komai ya yi 'ya'ya ya nuna alfarman wannan annabi namu sallallahu alaihi wasallam
sannan dabbobi yau aka kai dabbobi suna rame waye gari aka kowane dabba ya koyi bulbul ba tare da an yi kiwon dabba wata biyu ko wata uku ba ita kuma halima yar kabilar sadiyawa a lokacin da za ta je ta karbo annabi da mai kururutawa ya kururutawa halima gari yana wayewa babu haliman ta koyi sai da mata suka ce halima wannan kyan naki da wannan koyin naki ko nama kike ci ke kadai da mai hannu ba yadda za a yi kai wannan hali amma ta koyi lamarinta shine aka dauko annabi aka zo da shi lokacin da aka ɗauko annabi ana zuwa yahudawa suna karanta a taura a hanyar suna neman su yi masa aika aika Allah cikin ikonsa kuma sai shedan ya sanar da yahudawan ya ce to kun ga wanda aka ɗauko akan jaki wata mace ta ɗauka take zuwa da shi to wannan shi ne abin neman naku yahudawa ta koyina suka kewaye annabinmu halima yar kabilar sa'adiyawa ta ce dai wannan ɗan nawa da yahudawan suka kewaye su gaba ɗaya ya ɗaga kai sama ya yi wani zance amma ni ban gane irin zancen ba ai annabi yana rufe baki sai da aka bude kofar sama guda bakwai duka a ra'ayi da aini aka danno da jahannama wannan yahuda halima ta ce muna tsaye a guri ɗaya malam wutan nan ya zo ya dinga kewaya su ya dinga kewaya su nan da nan ya cinye su suka zama toka suka zama karmami saboda alfarmar bayan wannan kuma a ƙarasa da annabi zuwa wannan gari ana ƙarasawa da shi garin a cikin yayan halimatu sa'adiya in gari ya waye ya annabi kurin sai dai a ga idansa da kwalle ran baɗau kuma jikinsa shafa man sahi kasan daga Allah ne eh jikinsa su wayannan su kwana busu busu annabi sai ya kwana an masa wanka an shafa masa mai kuma an sa masa kwalli ran bajau haka haka yake cikin karfin ikon Allah to Allah cikin ikonsa daga nan annabi ya zauna a wannan guri kuma wata rana ya tambaya akan cewa iya ya za a yan uwana suna zuwa kiwo su wani a rana ni da wani a inuwa sai halima da sadiya ta ce to ai ba na so ne kai ka wahala ya ce a iya tunda yan uwana suna jan rana ni ma ya kamata in sha ranan tare da su to yi ne ya tambaya zai raka ka kiwo to a gaba kaɗan akwai labarin tsaga girji tun da an je kiwon ne mun jawo gezan labarin to sai mu haɗa da wancan in mun je ko ma gani hanyar da hausa suka ce hanyar da kake bi ba sai ka tambaya ba in dai kana bin hanya kana tafiya gari ba sai ka tambaya ba hanyar ma kai hakuri zai kai ka to mu je mu bi hanyar
فبينا أنا معك اللي خلف بيوتنا نرأى بهما لنا إذ جاءني رجلان عليهما ثياب بير to kaji to ran da ya tambaya ya ce zai je wannan kiwo din to halima yar kabilar sa'adiyawa da ta ga annabi ransa yana so ya je kiwo ita ko ba sa zan tafiyan ta yi iya kokarin hana yi to kaddara Allah hausa suka ce kaddara ta riga fata ba yadda za a yi tunda Allah ya kaddara zai je dole ya je to yi ne ba yace iya ni ma zan je kiwo shine kuma aka zo ake masa damara irin na makiyaya ka san makiyayi ya san irin damarar da ake masa akwai wani bel da za a daura masa nan kuma sai a ɗauko wani ɗaya ya zo haka wanda man nasir kabara yake ai damaran annabi ne wanda yake cewa jundullahi eh suna cewa su ne yan jundullahi to wannan damarar a ɗaure nan kuma a yi wani haka ya biyo nan to damaran annabi ne to wannan damarar sai halima ta yi wa annabi aka ɗauki bakin rigansa aka nannaɗe nan ma aka nannaɗe aka naɗe bakin izar ɗansa aka masa ɗamara ta tsaya halima ce bari in sa maka takalminka aka sa annabi takalminsa na ƙaban hagu na ƙaban dama duk aka sa masa ka san kana wa annabi ɗamara ai Allah ya ma baiwa to bayan nan shi ne ya ce to gayi da kai da yan uwanku sai ku tafi kiwo to da farko da suka je kiwo da yan uwan nasu sai annabi ya tambaya ya ce nan jejin ba a kiwo aka ce a'a nan jejin ai ba a kiwo zakuna ne a jejin ba ma zuwa da dabbobin mu nan ba ma mu ba wani makiyayin ma ba wanda ya taba zuwa wannan daji mu din ma kuma iya nan muke tsaye annabi ya ce to a jejin da ba a zuwan aje nan aje nan to yi ne fa su ko halimatu yar kabilar sa'adiyawa ta ce kar ku saba masa duk maganar da ya faɗa ku bi umarnin sa kar ku saba masa ita ta tunda iyar madama ta gaya ma mama biyayya mu je jejin ana zuwa jejin malam sai ga wani zaki mai mummunan magana mai labbasa har ƙasa haka to ai zakin da ya ga wannan dabbobi da mutanen saboda ka san shi zaki in dai haka ya bude baki a din nan godiya ne ga Allah yace to Allah na gode maka saboda abincin da ake bi a nesa ya zo gida shi zaki ai ko barewa ne ya zo jejin zai sare bare tankiya mai katon ciki wanda tana tabar tabar tabar bab da kafan gaba zai buge ka san zaki daga kafa haka fa in yau tankiya haka bab fa ba rai bai wai ba sai an kama shi da hakori ba in dai yana gudun da haka an ya daga kafan garma ya bab duk da za ka duba karkarin ya kare doka kura guda ɗaya wa tankiya ba rai motsi ba ba zai yi ba to kaga su kuma ga su sun zo kusa ai ba ma gurin guduwa barewa kuma zaki ya buya in dai tana bayan shuri to in Allah ya da zakin ya ja baya ya ja sura ya buge shurin to ba za ka name wannan naman barewa ne wannan shuri ne ba a warewa ai sai za aka ce zaki mai ta'adin karfi ai a dabban duniya masu karfi wanda masu magana suke faɗa da masu fasaha dai baya fice guda biyu daga doki sai zaki abu biyun kuma an kasa gane wanne ne ya fi wani don sai da aka gwada aka ɗauki doki aka ɗora masa igiya a wuya aka ɗau zaki aka ɗora masa igiya a wuya aka zaburi dokin irin karfin sa ya matsa da tafiya da zaki dokin ya yunkura ya ga zakin a inda yake zai fati yanke kan zakin amma ko farcen zakin bai yi motsi ba da ya kama ƙasa ya tsaya haka dokin da ya zabura an yanke kan dokin amma an yanke kan zakin amma ba zakin ko farasansa ba su yi motsi ba kuma zakin ya je zai ya doki ya je zai ya ruwa a kogi sai kada ya zo kasan duk dabban da ya kama in ya ja ya haka da bindin nan sai ya jefa ya a ruwa to malam dokin nan da ya zo kasan kan dokin karami ne irin babban kadan nan ne da ya bude sai da ya sa kan dokin a ciki yana yin ruwa dokin da yana tsaye haka ya ja ya daga sama sai ga kadan a sama yana yawo yana da ya zo maka ya bugu da ƙasa ba rai to yi kuma zaki da ya je shan ruwa kadan sai zo yana zuwa da ya daga yatsan sai kap ya danne kadan ya ya ruwa da ya tayi da aka zo kadan ba rai kowanne ne ya wani to ku dai ga kun ji Allah shi ne masani to sai ga zaki ya danno gaba ɗaya mutanen malam dabbobin suka fita da gudu sauran makiyayan wanda suka raka annabi yan uwan annabi na shan nono su ma suka gudu amma shi shugaban namu sai tunkari zaki ga annabi ya tunkaro zaki ku ce ya danno ya nufi zakin to ana gani kuma yayi nisa kasan ba za a ji ne yake gaya zakin ba amma da aka je an ga yana wa zakin magana zakin yana kada jela yana kada jela yana masa magana can an jima zakin ya juya da ya filla da gudu ba wanda ya ga zaki to shi ne bayan ya dawo sai wan suka tambaye suka ce mun ji zakin nan kana masa magana ya ce ayi zuwa yi magana na masa yace daga yau kar na sake ganin ka a wannan jejin ya ce ya rasulullah har kayan kiyama ni da wannan jeji ya kare shi ne ya min alkawari ya ce har kayan kiyama ba zai zo jejin ba ya gudu to a ran nan aka yi kiwo lafiya aka dawo lafiya to yanzu an fita kiwo na biyu wannan abin ya faru to me yake cewa فبينا أنا ماك لي خلف بيوتنا نرى بهما لنا إذ جاءني رجلان عليهما ثياب بيض sai annabi ya ce wata rana ana na Allah cikin ikonsa wato annabi yana ba mu labari yake cewa ma'a akin li fa baina ana wata rana muna nan ma akin li tare da dan uwana na shan nono kalafa buyutina nan bayan gidajen mu nan bayan garin mu na ra'a bahaman lana muna kiwon dabobin dan dabobin ma gaba daya dalilin annabi aka same su idh ja'a ni rajulani sai mazaje guda biyu suka zo mana amma malaika jibril ne da israfilu alaihi ma tare da su siyaban birin suna da fararen tufafi وفي حديث آخر wani hadisin kuma ثلاثة رجال بدست من ذهب مملوءة ثلجا فأخذاني فشقا wani بدني hadisi a wani hadisin kuma mazajen guda uku ne in dai guda uku ne kace jibril da mika'ilu to sai ka sa kuma mika'ilu kuma ka sa malaika jibril da mika'ilu ka sa israfilu bi dakkin da tare mamlu'atan wannan tare an cika yi da ruwa saljan na kankara to fa kaza ni sai suka rike ni fa shaka badani suka tsaga kirji na قال في غير هذا الحديث a wani hadisin da ba wannan ba من نهر إلى مراك بدني
min nahari tun daga nan shine nahari inda ake soka daga nan suka fara tsagewan sai da suna tsaga kirjin sai da yazo daidai cibiyar manzon Allah amma fa ba zafi fa babu zafi kar ka ji dan ana tsagawa ko da zafi ko me a Allah ne da shi tsagawan ma aikin Allah ne shi tsagun ko kuma abin da aka tsaga ko ma wukan ko ma menene to yi ma biyayya yake wa annabin mu Mm, aka tsaga duk abin da aka tsaga daga nan aka ce an zo nan to ai kaga a gurin akwai halaka a inda wani zai halaka a nan kuma rayuwar annabin yake amma halakantan wani a nan yi rayuwarsa take a tsaga yanzu a sa aka daga nan labarka a kera a farka kirjin naka wannan kayi kayin a farka yi ana farka har a kai wajen cibiya za ka rayu to amma yi annabi abin da ya sa ya ce min daga maraɗi nan saboda a nuna likitoci siyasar ba irin tasu ba shi likita baya bi ta kan kahi ai ko da yana operation sai dai ya koma kuibin ciki nan ko kuibin nan inda ya ga da nama mai fata guda uku to amma wannan da aka tsaga sai da aka tsaga aka tsaga duk kirjin da kahin duk aka raba da komai yadda aka gyara kasa wannan Allah ne ya turo su su yi tiyata eh to kaji yadda aka yi zo har nan mubalaga ne ai daga nan din zuwa nan din to aka tsaga har ya kai ga nan bayan an tsaga me ya faru thumma istakraja minhu qalbi daga nan suka fitar da zuciyar ma aka ajiye ta a gefe a wani ruwayan na al'anwar wal misbah wa sururi hanjin ma an cire an ajiye shi a gefe da zuciyar da hanjin da kayan cikin duk aka cire aka ajiye su a gefe shine ma'ana mm, fashaqahu fastakraja minhu alaqatan sawda'a fadaraha aji daga nan fasa gara da da aka fashaka wa aka kaga bayan an ajiye zuciyar a gefe fa ita ma zuciyar ba barin ta aka yi ba yadda aka kaga kirjin ita ma zuciyar aka kaga ta kaga tiyatar wata ce kan wata ko kuma wani ne kan wani fasa gara da min wa alqadan a cikin tsakiyar zuciyar sai aka dauki wani gudan jini sauda an baka fadara aka dauka aka jefa da ita gefe da aka jefa da ita gefe ثم غسل قلبي وبدني بذلك الثلج حتى ثم أنقياه غسل قلبي aka wanke zuciyar annabi wa badani da ciki na bi zalika sarji da wannan ruwan kankaran hatta an ga yawo sai da zuciyar da cikin annabi ya zama kal ya zama tas kuma dama kyakkyawa ne Mm.
قال في حديث a آخر wani hadisin kuma wanda ba ta wannan ruwaya ba ثم تناول أحدهما sai شيئا ɗaya mala'ikan ya miƙa hannu ya karɓi wani abagun da ya ce miƙo mana sai ya miƙo sai ya karɓa da ya karɓa me ya karɓa ne فإذا بكاتم في يده من نور يهار الناظر دونه
kaji da ya karbo yana karbowa he a he zobe ne shi ya dihi a hannunsa min nurin na haske yi haro naziru wannan zoben ba kai saka gani ba mai gani zai dauke masa yadda wal wal wal wal wal sai aka dauki wannan zobe aka karba mm.
فكتم بي قلبي فامتلأ إيمانا وحكمة ثم أعاده مكانه
daga nan fagada bi aka dauki wannan zobe aka buga tambarin zoben nan a zuciyar annabi ana bugawa famtala imanin sai zuciyar dama da imani aka dankara mata imani wa hikimatan kuma Allah ya cika zuciyar da ilimi da yaƙini da ihsani da ilimi da fahimta sun ma'adahu makanahu aka ɗauka aka mai da shi gurbin yasa duk wanda kaga Allah ya bashi ilimi ko Allah ya bashi fahimta to kaga sani an bayi da shi ne alfarman wannan annabi namu dan a annabawan Allah ya faɗa Allah ya ce kullana taina hukuma wa ilma da annabi Dauda da annabi Sulaimanu gaba ɗaya Allah ya ce mun ba su ilimi da hikima kuma Allah ya ce fa fahamna ha Sulaimana shi annabi Sulaimana mun fahimtar da shi to wannan fahimtar da kaga da ilimin da aka bayi zobe ne ba a hannunsa wannan zoben abin da yake rubuce la ilaha illallah muhammadur rasulullah duk ilimin da ya samu da fahimta alfarman annabi ne in bai tambaya ya tambaye ka ne ya goma annabi Sulaimanu da mulkin da yayi da daukakan da ya samu da darajar da Allah ya masa duk alfarman annabi ne abin da yake rubuce a zoben la ilaha illallah muhammadur rasulullah mun same shi ta hanyar tarihin bulukiya da ya je da shi da wani fada saka je aka ga mutum a kwance akan gado aka duba har sun yi yanzu za su dau zoben to abin da yake dai zoben abin da yake rubuta annabi Sulaimanu alfarman annabi ne ya wannan mulki duka to yanzu shine ake nuna mana ana danna masa Allah ya bada ilimin ya bada hikima aka dangara zuciyar da ita mm.
وأمر الآخر يده على مفرق صدري فالتأمى sai ɗayan ya ɗau hannunsa ya haka yana bin hannun yana bi yana bi inda aka tsaga kurin yana bi yana bi da bai gama shi kenan an haɗa yi eh dan annabi da zai bude kirjinsa sai ni ba alamar tsagawar wai kada ka ce an yi abu ya warke da tabo a kurin hannunsa ya ɗora yana bi ya gama bi kirjin ya koma yadda yake ba wai nan kirjin an yanka kahi nan an yanka bata ko da ya haɗe ka ga tabo a'a yadda da yake ba yake ba haka ya komo Mm, don wannan tiyatar daga Allah ne yawwa yadda yake kirjin haka yake don annabin ya zai da za a ga kirjinsa to ba za a ga gurbin ba taba jin wani mai ruwa ya ce ga inda aka tsaga ba sai dai su ce sun ga gahi guda biyu a nan a tafke a nan a tafke yadda yake ba a tsaga ba haka ya komo haka ya komo kirjin kurin kuma a take aka yi a yanzu aka tsaga a yanzu kirjin ya haɗe kuma a yanzu ya zama yadda da yake kaman ba a yi ba ina fata kun fahimta ba wanda Allah ya wannan sai wannan annabi na mu kirjin ya dora hannunsa yana dorawa yi kenan daga inda aka tsaga ya koma falata amma ya haɗe ya wa bi riwayatin وفي رواية إن جبريل قال قلب وكيء inna jibrila malaika jibrila alaihi salam sunan jibr din abdu ilu din Allah shine abdallah shine jibrilu shine sai a ce jabara'ilu ko kuma jibrilu ko kuma jabara ila in ka ce jabar to abdu ne ilu Allah to in ka hada ya zama abdallah sunansa abdullahi ne yi jibrilu ko da mai tambaya ya tambaye ka sunansa ka ce abdullahi dan wai mu dinga muku dalla har sunan mala'iku za mu dinga shiga ba wayo ba dabara alfarmar wannan annabi namu ina fata kun fahimta to daga nan sai mala'ika jibrilu alaihi salatu wassalamu yace qalbun waqi'u wannan zuciya ce mai kiyayewa ai shadidin mai karfi أي شديد فيه عينان تبصران وأذنان سمعتان ai aina ne tubzira ne zuciya ne wanda a cikinsa akwai idanuwa guda biyu suna gani wa uzunani akwai kunnuwa a cikin zuciyar samiya ta ne suna ji kun zuciyar tana da idanuwa guda biyu tana da kunnuwa guda biyu Mhm.
ثم قال أحدهما لصاحبه زنه بأجرة من أمته
sun makala lissahibihi sai gaya wa ɗaya mala'ikan ya gaya ɗayan jibril ne ya gaya mika'ilu ɗin shi ma mika ɗin abdu ne ilu ɗin allah ne shi ne mika'ilu azara ɗin shi ma abdu ne ilu ɗin allah ne shi ne shi ma abdallah ne sunansa e isra ɗin shi ma bawa ne abdu ne ilu ɗin allah ne to kaji sunan mala'iku duk lokacin da kaga ilu a ƙarshe allah ne bawan allah bawan allah haka ake kiransu eh ina fata kun fahimta to sannan sun maƙala ne sahibihi sai gaya wa abokin nasa ya ce zinuhu ka auna yi mana bi ayaratin da goma min ummati daga al'ummansa wajen fasaha da hankali da lada da falala ka auna yi magani da mutane goma mana Mm.
فوزنني بهم فوزنتهم a wani ruwayan ya ce fa wazani bihim da ya auna ni farajaduhum sai na rinjaye su aka auna yi da mutum goma ma ya rinjaye na al'ummansa sun maƙala ثم قال دعه عنك فلو وزنته بأمته sun لوزنها makala sai ɗaya mala'ikan ya faɗa wanda ya faɗan jibrilin ne sai ga mika'ila ya ce ya ce da shi ya ce da shi ƙale shi ya ce zinu bi miya min ummati fa wa zani bihim fa wa zana hum yarin da sun makala ya ce zinu bi alban auna da mutum dubu mana daga al'umman sa fa wa zana ni bihim ya auna ni fa wa zan tumna rinjaye sun makala ya ce da'awu an ka kai ƙale shi ka hutar da kanka falau wazantu bi ummatihi jami'ihim da duk al'umman sa zaka auna yi da yi lawazanaha wallahi da sai yarin ai ba ma al'umma ba duk sakalai ne da yake dukkanin sakalai ne mutanen da mala'ikun da aljanin wallahi idan an auna annabi sai yarin jaye su
ثم قال نعم قال في الحديث sai الآخر ya zo mana a wata hadisin wanda ba a wannan hadisin ba ثم رموني إلى صدورهم وقبلوا رأسي وما بين عيني
sun maramu ne ce sai suka kama suka rungumi annabi wannan rungumi annabin fa da suka yi na neman albarka ne ila su durin mala'ikun suka rungume zuwa kirjinsa wa qabalu ra'asi suka tsotsi kan annabin suka yi haka dama haka yake wa ma baina aine da tsakanin idaniyar manzon Allah sun yi haka ne da neman albarka mhm.
ثم قالوا يا حبيب لم ترى إنك لو تدري ما يراد بك من الخير لقرت عيناك to gaji suka yi haka sun makalu suka ce ya habiba ya masoyin Allah lamtara karkara zana fa innaka cewa kai lauta dari da ka san ma yurad bika abin da ake nufi da kai min alkhairi na alkhairi allazi la aina ra'at wala udhuna sami'at wala kadara ala qalbi basharin laqarrat aynaka da idananka ya sanyaya to kuma idanun annabin ya sanya domin ya san abin da Allah yake nufi da su masu faɗin su ne baki shi din ya sani Allah ne daga darajarsa mm.
وفي بقية هذا الحديث من قولهم amma abin da ya zo a ragon wannan hadisin to akwai maganar da ya zo min kauli na faɗan su ما أكرمك على الله إن الله معك وملائكته
ma karamaka ala Allah a duk gurin Allah ba wanda ya kai ka daraja inna Allah ma'aka taimakon Allah da kulawan Allah da kiyayewan Allah yana tare da kai annabin Allah wa malaikatu malaikun Allah ma suna tare da kai duk inda annabi yake duk wannan suna tare da shi in garuwa za ka gani wa inda zahara alai fa inna Allah huwa mawli wa jibrilu wa salihul mu'minina wal malaikatu ba'da zalika zahira to duk inda annabi yake taimakon Allah yana tare da shi to yasa wannan mala'ikun da kaga Jibrilu da Mika'ilu sun tsoza annabi kuma sun tsoza tsakanin idaniyan annabi to a lokacin mushahada ne ganin ido to mu kuma yanzu da ba ma ganin sa duk lokacin da ka zo sunan annabi sai kai wannan sai kai ka tsozi sunan ko kuma ka dau sunan in ka yaga ka dauka sai ka sa idanunka haka Eh, sai ka dinga yin haka dan albarkacin ya datsa ka mun samu labari zamanin bani isra'ilawa wani bawan Allah Allah ya karɓi ransa ya mutu saboda munin aikinsa sai da aka yi aka jefar da shi a juji to sai Allah ya wahayi ga anai Musa dan Imran aka ce anai Musa akwai wani bawan Allah wane ya mutu an ji an jefar da shi a juji ka je ka ɗauke shi a jujin ka je ka masa wanka ka masa sallah kuma a je ka binne shi sai ne annabi musan ya zo da ya zo aka ce wani kake nema ya da ya zai dauki mutumin ya je masa wanka ya je aka yi jana'iza kuma ya binne shi sai ne yake tambayar mutanen na bani isra'ila suka ce me dalilin da ya sa wannan bawan allah kuka jefar da shi a juji sai ce wallahi ba komai bane mummunan aikinsa ne munin aikinsa ne ya sa muka jefar da shi a juji baya kyakkyawan aiki ane Musa sai ya gaya Allah ce ya ubangiji na tambaya na ji wannan bawan Allah baya kyakkyawan aiki munin aikinsa ne za aka jefar da shi a juji Allah amma Allah ka ce a wanke shi na je na tsaya na masa sallah abin ne yace ya Musa bani Isra'ila abin da suka gaya ma sun yi gaskiya yana da mummunan aiki amma wata rana yana karanta a taura da ya zo kan sunan annabi sai ya kan ya tsotsi sunan kuma ya kara idanansa ya ce Allah ka ba mu albarkacin mai sunan nan ya ce duk wancan aikin da ya ba shi yake gani ba saboda ya girmama ya girmama annabi Allah ya ce mu ko mun yaka ne dai to ya mutumin da ya ce ya ci albarkacin annabi ya ce ai ya ci to ya za muke jin daɗi wannan ma ya ci albarkacin annabi sau ɗaya ma yi yayi bare mu ai kar ku yi da wasa ai muna cikin kogin rahama yi mana kai girmama annabi sau ɗaya girmama annabi kuma mai mummuna aiki mai amma Allah bai kalli munin ba mai kyan ya gani mai kyan ya gani saboda haka jama'a kar mu tsaya kar mu yi da wasa mu girmama annabin mu kuma mu girmama ka'in da na'i Allah ya ba mu albarkacin wannan annabi namu
قال في حديث أبي ذر رضي الله عنه ya zo mana daga hadisin da muka ji abun abu zarrin abu zarrin algifari radiyallahu anhu yardan Allah ya tabbata abu zarrin Allah ya dadahi a hadisin abu zarrin yana cewa mm, وما هو إلا أن ولى يا أمي فكأنما أرى الأمر معاينة kala annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa fama huwa al'amru wa sha'n da sha'anin da lamarin ba komai bane illa an walla ya an sai da suka juya mala'ikun nan anni ga bari na ka annama aral amru ina ganin lamarin annabta da manzanci mu'ayyanatan a bayyane mhm.
وحكى أبو محمد الملكي وأبو الليث السمرقندي وغيرهما
an samu hikaya daga wannan malamin da kuke jin suna abu muhammadu baban muhammadu mutumin birnin maka ya dace da suna dan baban annabi dan mutumin maka ne shi ma sai aka ce abu muhammadu maki abin da yasa ake cewa maki ba maki a zamanin da ba yanzu ba da alfahari yake da haka kai na gaji an gaji a maka gaji har durƙusa ake a gai da kai a garin da aka haifa annabi anan kake kace ni ba makiya ne in kuma kai mutumin madina ne ai kenan kuma ko abinci ba za ka saya ba a kawo wannan a baka a kawo wannan a baka wane yanzu kai dan madina ne in ikon Allah in jama'a ku zo ku ga mutumin madina Allah sarki sai a bana shinshi na kaka Allah ba mu kanshinka Allah ya shinshi na sai a ji kanshin annabi a jikinka yau ka dade kana kwasa ba ku ga jallabiya da ake kawo muka a maka in an ajiye wata yake yana gani in dai an zo da jallabiya in dai ba a kano aka fiyo ba da tsumi tsumin sa a maka aka kawo wallahi yana budewa zaka ji kanshin da ba na tarare ba ka dinga ji ka dinga ji tun kana sawa har ka ajiye in ka wanke sai ka ji kanshin kuma ya taso kuma in ka sake yi kuma kanshin ya taso to haka mutumin da ya zo a Madina kanshi yake mutumin maka kanshi yake to yanzu ne muka ga wani zamani wanda Yahudawa kullum suna yakan musulunci yanzu ba za a ga daraja ka wai sai ka ce kai mutumin ingila ne kai eh wannan ba ingila ya zo wannan ba amerika ya zo har an bi ganin daraja to mu mu dawo da sunna duk inda kuka ga mutumin maka ku girmama shi wane mutumin maka alhaji ba ka ji ana ce alhaji baitullahi wanda ya ziyarci bakon maka bakon madina to in dan garin madina ne yaya shi alhaji din bakon maka ne bakon madina ya kuma dan garin madina yaya kuma dan maka shi yasa aka faɗa muku wannan mutumin abu muhammadu limaiki ko ba komai ka ji daɗi da sunan da allah ya bashi kuma ka ji daɗi da garin da aka aibe yi domin yi a maka yake saboda haka muna jin ka malam abu muhammadu limaiki sai waye kuma wa abun laifin sarmakandi sai kuma abu laifin samar kandi ko ka ce samar kandi ko kuma ka ce samar kandi babban gari ne mai suna samar kandi din wa gairuhuma da wani wa'annan malama guda biyu anna adam anna adam inda qala allahumma bi haji muhammadin ighfirli kai a gofirli to hige ne yayi eh annabi adam alayhi salatu wassalam lokacin da yake so Allah ya masa gafara kuma rahamar ubangiji ya tabbata a gare shi sai ce ya ubangiji Allah in za ka min gafara bi haƙƙi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaje Allah saboda matsayin martaban Annabi Muhammadu Allah kaman gafara abin da ya faɗa kenan to mu ma sai mu rike sannan idan zunubin ya ma nauyi da yawa ko wani abin kana gaba zai maka ce Allah bi haƙƙi Muhammadin Allah ka ce ka yabe min dan matsayin Annabi Muhammadu in gaba da haka annabi adamu ne faɗa Allah ka yabe min laifina saboda matsayin annabi muhammadu bi haƙƙi muhammadu to ba sirri za a baku fa ko kuɗi ne kake so fa yawwa ka ce Allahumma bi haƙƙi muhammadin arzuqni rizqan halalan tayyiban wasi'a eh ko kuma ka ce Allahumma arzuqni rizqan halalan tayyiban wasi'an بحق محمد ko ka yi ta kadimi daga baya ka yi ta'akiri da sunan annabin ko kuma ka yi ta'akiri da addu'ar taka sai ka yi ta kadimi da sunan annabin eh duk lokacin da za ku nemi wani abu a gurin Allah mai nauyi ku hada da wannan addu'ar ta annabi Adamu kuma duk lokacin da wani abu mai nauyi ya hau kanka ka ɗau wannan addu'ar mai nauyi ka daki wannan abin sai ya faje ka ɗau wannan in abin yana da nauyi a kanka ka ɗau wannan guduman ka doka zai dare eh karo dan muna zaune da kai a nan makarantar bayi ya hau ka har hankalin ka ya dinga tashi ni bayi ne ka ce Allahumma bi haqqi Muhammadin akari annadaini ka ce wa agana ni minal faqari da hausa Allah saboda in ka ce bi haƙi Muhammadu din da larabci ka yi hausar taka ka yi hausar taka Allah in ka ce Allah ma bi haƙi Muhammadin ka ce Allah ka biya mun bayina saboda matsayin annabi Muhammadu Allah ka yi min arziki saboda matsayin annabi Muhammadu idan ilimi ne ma in ka roƙi Allah sai ka ce bi haƙi Muhammadin a ɗani ilimin nafi'an Allah ka bani ilimi mai amfani allazi yanfa'uni fi dunya wa lakirati wanda zai amfane ni duniya da lahira in ilimi ne kake nema in ka roki Allah dan wannan guduman kamaka in dai ka buga guduman za ka ga gam abin ya kama wannan abun mu shine guduma guduman dokawa ga addu'a duk addu'ar da kai ka ɗora ka buga shi in ka buga shi gam zai kama abin ba ruwanka Allah ne ba mu namu ne kuma naku ne naku ne kuma namu ne eh duk wanda yake kaunan annabi yana tare da wannan addu'a amma wanda baya kaunan annabi bai damu da annabi ko yayi ba zai ga da za mu gani ba in kana sauraron mu a nesa kar ka mana wayo ka ji addu'a da maka bada za ka yi kamar wannan da'awar taka da wannan rayin kunya duka tuba ka zo ka shiga gona ka zama kana rayan sunnan annabi kana son annabi to sai addu'a ta amfane ka amma ka je can kana magana mummuna kan annabi akan iyayensa kana yi ba mamawa kuma ka ɗauki wani addu'a tamu tamu ce ba taka bace a to tamu ce na muhammadawa littafin ma kuma namu ne kuma saboda haka duk mai kaunan annabi ma nasa ne amma ba ka kauna ba ka ciki ba ka ciki abu ne mu Allah ya baiwa kar ku sake Allah ne ba ku ismul azim ga annabi Adamu da wannan ne Allah ya masa komai abin da yake nema to sai ku koma ku haddace duk addu'a da za mu yi ku dinga buga su kan da wannan addu'a Allahumma bi haqqi Muhammadin eh ina fata kun fahimta Allah ba da lada igfirli kadiyati ويروي عن رواية ويروى وتقبل توبتي عن رواية كنا وقال لهم فقال له الله من أين أردت محمدا sai Allah ya ce kai annabi Adamu a ina ka san annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam saboda ya roƙa da abin da ba za a hana ba min aina daga ina ne arabta Muhammadan ka san wannan annabi namu wala ra'aitahu abadan wanda baka taba ganin sa ba dan ya annaba da bai ga annabi ba amma Allah yake to a ina ka san abin da ba gan shi ba a ina ka san wanda ba gan shi ba abin da aka tambaye shi kenan
قال رأيت في كل موضع من الجنة مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
to kaji قال يا رأيت الله ya ka nuna mun fi kulli maurin a kowane bagire min aljannati na gidan aljanna a katangan aljanna da dakunan aljanna da fuskokin matan hurul ainin da gefunan koramai da itatuwa a ko'ina makatuban an rubuta la ilaha illallah an rubuta a ko'ina an rubuta la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah akwai ina fa rubuta Allah mun gode maka yace ai na ga wannan a rubuce a ko ina eh to ya aka yin wa yurwa Muhammadun abdi wa rasuli
a wani ruwayan ko Muhammad abdi Muhammad bawa na ne wa rasuli manzo na haka aka rubuta la ilaha illallah sai a rubuta Muhammad abdi wa rasuli فعلمت أنه أكرم كلك عليك yace fa alimta anan ne na gane annahu cewa hi akramu kaliya hi ne mafi karamcin halittan ka alaika a gare ka ya wannan annabi yace a gare ka ya ubangiji فتاب الله عليه وغفر له
Allah ya ji ai kenan ai tunda kace annabi Muhammadu Allah ya ji ai hi muke gani Adamu da abin da kake nema ka je an maka eh ka je an maka tunda kace manzon Allah Allah ne aka masa magiya da annabi Allah ya ce an yi aka ce Allah kai mana saboda annabi Muhammadu da aka ce an yi dauki ruwan nan naka kan windo eh da aka ce an yi masa ya ce to shi kenan tunda kace saboda annabi an maka an maka saboda annabi Muhammadu to anan kuma ku nake wa nuni sau da yawa yanzu wani mutum za a ce wane saboda annabi amma mutum sai ya ƙi shi Allah da aka ce saboda annabi Allah cewa in dai dan annabi ne mun yi to ya kamata mu kuma mu yi izina yanzu sau da yawa za a ce wane dan Allah dan annabi amma fa ka ƙi ko ka ƙi bari ya kamata a yi tunani hi Allah da aka ce yayi dan annabi Allah ya ce yayi mu kuma duk lokacin da aka mana magiya mu fi karfin zuciyarmu sana Allah sana annabi to dai an faɗa haka dai ya kamata ka da tuna eh to sai a yi addu'a akan haka muna kula amma mahallin shayir kenan Allah yayi dan annabi yayi to yaya mu ko masu kaunan annabi a ce mu yi dan annabi sai mu dinga kwatantawa ina fata kun fahimta
وهذا عند قائله تاويل قوله تعالى فتلقي آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم Kaji a nan ne ake basar wannan faɗi. Duk lokacin da ka zo tawilin wannan aya fata laƙai Adamu min rabihi kalimatin. Annabi Adamu aka haɗar masa da kalma da gurin Ubangijinsa aka masa ilhama sai ka ce ai kalmar ba wata bace ai cewa ya Allah ka yafe mun saboda haƙƙin Annabi Muhammadu. Sai Allah ya ce masa to Adamu ina ka san Annabi ya ce ya Ubangiji ko ina aljanna na ga sunanka da sunansa. to fa ta ba dai din sai ka ce Allah ya ce to an masa dalilin annabi da haka zaka yi tawili to an maka a dalilin annabi Muhammadu mu ma muna sa rai za a yi mana alfarmar mu ma za a yi mana alfarman wannan annabi muna sa rai da haka
وفي رواية أخرى فقال آدم لما خلقتني رفعت رأسي إلى عرشك فإذا بي مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله
kaji faƙala adam annabi adam ya ce lamma ka lagata ni yayin da ka halice ni ya ce rafa ta ra'asi sai na daga kaina ila arhika izuwa ga al'arhinka da ya daga kansa al'arhi abin da yake rubuce al'arhi faiza fi sai ga shi abin da yake ji maka tuba abin da aka rubuta al'arhi la ilaha illallah muhammadur rasulullah ya ka rubuta la ilaha illallah muhammadur rasulullah to ina rubuce al'arhi to jama'a addu'an mu na hailala kar mu sake da shi kun gani a ko ina yi ne a gidan aljanna la ilaha illallah ne muhammadur rasulullah a itatuwan aljanna fuskan matayen hurul aini a karkayin al'ari duk inda za ka lega in ka lega a gurin za ka ga la ilaha illallah muhammadur rasulullah kaga mu Allah ya taimake mu mun yi shukan mu tun kafin ruwa ya faɗi na damina Eh, in ma binne ne mun yi binne kuma sai Allah ya bi bayan da mamakon ruwa kuma insha Allah muna sa rai in mun je kaka za mu fita kaka cikin lafiya to mu dage a don mu ya kusan miliyan 700 na hailala duk musulmin duniya sai mu sa saki la ilaha illallah muhammadar rasulullah mu yi tayi ya zama jiki da jini a yi tayi kar mu tsaya ko ina bai aka rubuta fa ina fata kun fahimta makatuban la ilaha illallah muhammadar rasulullah ayahi aka rubuta mm.
فعلمت أنه ليس أحدنا أعظم قدرا عندك ممن جعلت اسمه مع اسمك yace fa alim yace anan ne na san cewa annahu yanda sha'anin yake laisa adam a hazama kadarin inda ka babu wani ɗaya da yake da girman daraja a gonka dai ka daina ɗaukan mu a waya ko da za ka sa aljihunka zai fi kyau eh yawwa Allah ya saka da alkhairi to mu je me kake cewa mm.
فعلمت أنه ليس أحد أعظم قدرا عندك ممن جعلت اسمه مع اسمك kaji ya je fa alimta sai na gane cewa annahu yanda sha'anin yake laisa ahadan babu daya a zama kadar wanda yake da girman daraja inda ka anan gare ka min man ja'alta ismuhu wanda ka sanya ismuhu sunansa ma ismika tare da sunanka mhm.
فأوحى الله إليه dai Allah ya wahayi izuwa gare shi yana cewa وعزتي وجلالي إنه لآكر النبيين من ذريتك ولولاه ما خلقتك yace ba wallahu ilai yace wa izzati wa jalali Allah yace yayi rantsuwa da izzarsa wa jalali Allah yace yayi rantsuwa da girman sa innahu khairan nabiyina shine mafi alkhairin annabawa min zuriyatika daga zuriyanka annabi adamu walaula wa ma ka- ba dan da hi ba wallahi da ban halice ka ba ba dan da annabin ba wallahi Allah yace da ban halice ka ba eh annabi adamu da kaga an halice shi a dalilin annabi ne annabawan da kaga an halice su a dalilin annabi ne mu da muke a yanzu a dalilin annabi ne wanda nan gaba za a yi ma a dalilin annabi ne wanda za gabata a gabanin mu a dalilin annabi ne kuma duk abin da kaga Allah ya yi alfarman annabi ne tunda dai an ce annabi adamu ba dan hiba da ba a yi ba to sauran ma sun biyo bayan annabi adamu wallahi ya ce ba dan annabi muhammadu ba annabi adamu da ban halice ka ba alfarman annabi Allah ya sa ya ce na halicce ka وكان آدم يقنع بأبي محمد annabi Adamu ana masa alkunya da baban Muhammadu haka ake masa alkunya da baban Muhammadu mm.
وقيل بأب بشر wani wani yayin aka masa alkunya da Abul Bashar uban mutane mm.
وروي عن سريج بن يونس أنه to قال an samu ruwaya daga Suraiji dan Yunusa dan Ibrahima dan Harisi mutumin birnin Bagadaga ko mutum ne mai yawan ibada abin koyi ne a zamaninsa malaman hadisi sun san matsayinsa malamin hadisi kowanne ya rubuta hadisansa yana cewa إن لله ملائكة سياهين
inna lillahi mala'ikatin Allah yana da mala'iku sayyahi na masu yawatawa yawatawa su ba su da aiki sai yawo suna yawo su je nan su je nan yi ne sayyahi na Mhm.
عبادتها على كل دار فيها أحمد أو محمد إكراما منهم لمحمد صلى الله عليه وسلم
ibadatuwa kaga ibadan wannan mala'ikun to su ibadan su masu yawo din nan ala kulli darin su yawo suke a duniya suna zuwa kowane gida fiya ahmadu au muhammadu in dai gidanka da ahmadu mala'ikun za su ga gidanka ko da muhammadu saboda haka kuma sai ka yi tunani kaga suna yaga gidanka ko ba sa yaga gidanka in ya gagara ba sai ka canza suna ba duk gidanka ba ahmadu ba muhammadu ai ka kada yayi wannan mala'ikun ba za su ga gidanka ba in dai ba Ahmadu ba Muhammadu in dai gidanka da Ahmadu ko da Muhammadu to na mala'ikun za su ga gidanka Allah mun gode maka Mm, shi kuma wanda dama sunansa Ahmadu sai ta zama a gidansa shi kenan dan hi ma za su higo wanda gidansa Muhammadu kuma dan hi ma za su higo in a yayanka akwai Muhammadu akwai Ahmadu za su higo to mu dai mun gode wa Allah eh mu sunni sunana Muhammadu Allah ya taimake mu Mm, Allah ya taimake ku a dalili na dan ni sunana Muhammadu wanda kuma sunansa Ahmadu shi ma ya ji dadi wanda kuma a gidansa da Muhammadu ya ji dadi wanda kuma a gidansa akwai Ahmadu ya ji dadi amma a gidanka ba Ahmadu ba Muhammadu kai kai ga uku a to in ma kai ga hida kai ga hida a gidanka gab gidanka ba Muhammadu gidanka ba Ahmadu to ba za ka je ka dau dan yayanka ka kawo gidanka ba ai sai ka je ka dau ɗansa in ka ji dan mutum sunansa Muhammadu ka ce zo dan wannan rahama ta yago gidanka ka dauki dan wani reno a kawo kar wannan gada ba san ya barka ko ɗin mai suna Ahmadu ko mai suna Muhammadu in kuma ya gagara sai ka je ka same in dan naka kato ne ka ce da wanka ya baka karamin dan nan nasa kai ka bayi wannan ka bayi ai tan ai musanye in ya ce wane ya aka ka bani ma'aikaci ka ce ina ka ne wannan ma'aikacin rabuwa da shi ya fi sauki a bani wanda baya aiki sai ka yi musanyi amma wallahi in dai gidanka ba Ahmadu ko Muhammadu ba za su yi ba su aikin su kenan suna yawo a gidan da yake da Ahmadu ko Muhammadu shine ibada ta su ko ba dan komai ba ikraman wallahi saboda karramawa minhum lin Muhammadin ga wannan annabi na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam dan a girmama annabi yasa suke wannan yawo da Allah mun gode maka jama'an kun je ba ku yi bincike a gidanku fa ku je ku yi bincike tsaf na kuskuro ni wannan sabon gidan nawa duk mata ni kadai da namiji da ba Muhammadu bane ni ai da na ɗan amma a cikin masu gadi na ai ba za a rasa ba ko a cikin masu gadi na ba za a rasa ba akwai wane ne ko akwai Nasiru ko ba ko amma da wani ko muhammadu awwalu to mu biyu ne muhammadawa kuma akwai man nasiru eh akwai bayana duk dai ba za a rasa ba mun tare mun yawa amma ka yi gida kai kadai da ba muhammadu wallahi da an yi an yi canji to amma Allah ya taimake ni Mm, kuma nan kuma cikin garadan mu ga mu nan muhammadawa suna nan da yawa muna da muhammadu kaman ɗari ahmadu ma babu babu ma samu kaman goma kaga mala'ikun sun zo ya kamata a ba su yawara in sun zo nan su zauna su ce nan ne zango yawwa su mala'ikun a ba su yawara in dai sun zo nan in dai yawon suke suka zo nan tsangaye tamu ya kamata su zauna a nan su ma ina za su je to in dai yawon ne ya isa su zauna a nan ga Muhammadu ya fi ɗari Ahmadu ya fi goma to ina za su to a gaya musu nan ne Allah in sun zo nan gaba ka gaya musu su zauna a nan sun samu gidan zama na ji daɗi shi ne gari ba na saba ba to tun da suka yo yawo suka zo nan za su ji ana cewa to Allah mun gode masa
وروى ابن قاني القاضي عن ابي الحمراء رضي الله to عنه an samu ruwaya da ibnu qali wal qari alƙali ne ibnu qali wa amma sunansa malamai sun ce marzuki sunansa na yanka abdul baqi haka ake kiransa shi ne yayi littafin nan na ma'ajam sahaba yayi littafin da ake kira na al yawma wal layla da tarikul wafi al waziyat duk wannan littafin shi ya buga shi to babban malami ne yana gaya mana ya ji daga abdul hamra'i daga abul hamra'i din yana cewa mm, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
Ƙala yana cewa ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jama'a wannan annabi namu yana cewa yanzu annabin ne yake cewa ga wanda suka faɗa kuma ga manzon Allah yana cewa mm, لما أسري بي إلى السماء yayin da aka yi isra'i da ni zuwa sama in ji annabi sallallahu alaihi wasallam mm, إذا على العرش مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله ayyahu bi ali kaji abin da aka rubuta an rubuta la ilaha illallah muhammadin rasulullah ga ce ayyatahu bi ali an karfafe yi da ali dan ku gane ba ba wai alin yayi gane cikin muhammadin rasulullah ba a'a sai an ce la ilaha illallah muhammadin rasulullah to a ƙaryen ne aka ce ayyatahu bi ali an karfafe da sayyidina ali bin abi talib eh yi sayyidina ali bin abi dalib yi ko sayyidina rasulullahi dan sayyidina abdullahi da abu dalib da sayyidina yi abu dalib din ma babban ɗansa ne dalib din sunansa abdul manafi baban sayyidina ali sunansa abdul manafi abu dalib din yana da da dalib shi yasa aka ce abu dalib amma sunansa abdul manafi sunan baban annabin mu sayyidina abdullahi wannan kuma sayyidina abdul manafi shi kuma sayyidina abdullahi to yi sayyidina abdul manafi wanda aka fi kiransa da abu dalib da ya tashi sai Allah ya bayi da sayyidina ali eh bayan nan kuma yana da da aqil yana da aqil yana da jafar yana da ali yana da umahani wannan su ne yayansa dalib din yana yaro aka ce ya rasu ya aka kira shi da dalib din in an hada da dalib sannan kuma sai Ja'far ibn Abi Dalib sannan kuma Ja'far ibn Abi Dalib sai kuma shi Dalib din sai Ja'far din bayan sa kuma sai Aqil sai Ali sai kuma Umahani binta Abi Dalib wayannan shine yayansa da Allah ya bahi da shi kuma baban Annabi sai Allah ya bahi Annabi shi kadai shi kadai ne Annabi bai da wa bai da kani mahaifiyarsa kuma bayan kafin ta haifa Annabi bata haifi kowa ba bayan sa kuma ba a haifa ba dama abin da Allah ya turo su su zo su bayyana annabi su koma sai da na abdullahi da aka samu cikin annabi na wata hida ma ya koma ga Allah eh ummina amina iya babba ita kuma da ta haifa annabi da shekara hida ita ma ta koma ga Allah aikin da Allah ya turo su kenan sun yi sun koma Allah ya zaka musu da alkhairi to ina fata kun fahimta to sai da na ali da sai da na rasulullahi gaba ɗayan su dan wane da dan kani haka suke su biyu kuma ba iyayensu uwa ɗaya uba ɗaya to saboda haka ba za ka taɓa samun wanda ya kusanci annabi irin sayyidina ali ba eh sayyidina ali in dai daraja ce na kusanci annabi aka ce sayyidina ali ya ƙare Allah ne masa wannan daraja saboda shi sayyidina ali abu da yawa ya taro na ɗaya ƙanin annabi ne na biyu kuma ɗan annabi ne ƙanin annabi ne ɗan annabi ne dan lokacin da yi shekarar yunwa ta zo to yi abu ɗalib ɗin nauyi ya masa yawa shi ne annabi ya ce baba a cikin ‘ya'yanka ba na ɗaya mana je ɗan rage ma wahala shi ne za ka ɗauki sai da na ali aka bashi sai da na ali a gidan annabi ya girma to saboda haka kaga ɗan ƙanin annabi ne kuma ɗan annabi ne kuma sannan ɗan uwan annabi ne dan annabi ya ce ba ka so ran da aka je bai je yaƙi ba ya zauna aka ce a rasulullahi abar ne ya ce ba ka so ka zama kamar matsayin anai Musa da Haruna to anan ne muka gane dan uwan annabi ne kuma sannan sirikin annabi ne annabi ya dau ya bashi yana aurar ƴar manzon Allah kuma yana aurar jikanyar manzon Allah wannan amama din nan ƴar Zainabu wanda take bintu Abi Asi to sai da na Ali ne ya aure ta bayan wafatin ummina Fatima to kaga shi sirikin annabi ne ya auri ƴar annabi kuma ya auri jikanyar annabi sai da na Ali bin Abi Talib kuma duk waliyan duniya wanda suka samu daraja za a ce wane wali ne ko sharigi ne duk inda aka kewayo aka dawo to ina tabbatar maka a sanadiyan sayyidina ali ne eh shehu tijani dan sayyidina ali ne sayyidina abdulkadir jilani dan sayyidina ali ne sauran waliyan ma wanda za su dangana da nasabtan sharibtaka gaba ɗaya ƴaƴan sayyidina ali ne duk wani wali a nan duniya wanda zai ce wane ne darajarsa ya kai daraja to a gaya masa dan sai da na ali ne dan sai da na ali ne to saboda haka mu kaga gaba ɗayan mu mun da muke goyon bayan shi Ahmadu Tijjani Abul Abbas to kaga dai shehun mu dan gidan sai da na ali ne to mu ma kuma masu bin sai da na ali ne kowa da kowa mabiyan ali ne ina fata kun fahimta kuma duk wani wanda ya ce yana son sai da na ali da mu da hidin duk tare muke guri ɗaya muke sai dai bambancin mu da wasu mutanen su san alin mu san sa bai sa mun ki sauran sahabban annabi ba wannan yi ne san da Allah yake so in kana son sa kuma to sauran sahabban ma sai ka so su kar san sa ya sa ka ki wasu kar san Ali ya sa ka ki Abubakar kar san Ali ya sa ka ki Umaru kar san Ali ya za ka ƙi Usman, ka zo Ali wa'yancan ma ka so su, to wannan yi ne so na Allah da annabi, kuma a cikin san ma na yayan nasa ba bambanci. Idan kana son sai da na Husaini to ka zo Hassan, da Hassan ɗan da Husaini gaba ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya suke, amma ka ce kana son Husaini ba ka son Hassan, ai san ba na Allah ba ne. Mutanen da suke uwa ɗaya uba ɗaya ka ce kana son wanne wane ba ka son wane. ko wai ka ce kana son ɗayan ai ba zai yi ba ai tun da annabi yana son duk su biyun gaba ɗaya su biyun annabi ya ce wannan ƴaƴaye nawa Allah ka so wanda yake son su Allah ka ƙi wanda yake ƙin su to ta yaya kai kuma kana son ɗaya ba ka son ɗaya ka fada wancan addu'a ta annabi in ka ce ya Husaini labbaika ka koma ka sake cewa ya hakan labbaika in ka faɗa haka to duk ka so su dan Allah amma ka faɗi ɗaya baka faɗi ɗaya ba akwai magana dan mahaifinsu ɗaya uwarsa mahaifi ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya ina fata kun fahimta to saboda haka kun ji yadda muke nuna muku usulubin so kar san wani ya sa ka ki wani to sai da na libna abi dalib to kun ji darajar da Allah ya masa dan uwan annabi ne jinin annabi ne kanin annabi ne dan annabi ne sarkin annabi ne jarumin annabi ne maza yakin annabi ne sarkin yakin annabi ne kuma shi ne mai ilimin sahabban annabi tunda annabi ya ce ana madinatul ilimi wa aliyun babuha annabi ya ce ni ne birnin ilimin Allah sai da na ali shi ne kofar ilimin to kun ji dalilin da muka yi bayani tunda an rubuta al'arhi ayyadahu bi aliyun
وفي التفسير عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى يا بودغا تفسير عبد الله دان عباس a cikin fasaran da ya faɗan Allah maɗaukakin sarki da ya zo wannan fi kaulihi ta'ala wa kana ta tahu kanzun lahuma da ya zo wannan aya qala lahum min zanin fihi makatubun عجبا لمن أيقن بالقدر كيف ينصب قال عبد الله بن عباس يجي لوهم اللوني من ذهب النزيناري fi daga cikin magadubin an rubuta a jaman abin mamaki liman aikana bil kadari wai wanda ya sakankance da kaddara kai bayan sabo me za yake wahal da kansa ne in dai ka sakankance da kaddara me za za ka wahalar da kanka domin tun kafin a yi ran mu da shekara dubu arba'in an yi arzikin mu sai arzikin ka ya zauna dubu arba'in sannan a yi ranka sai da ran ya zauna dubu arba'in gangan jikin ya bayyana duk abin da zaka nema a duniya iya arzikin da Allah ya nema ma a kai zaka tsaya to me yasa za ku wahal da kanka shine abin da yake rubuce a Allah
ajaban liman aikana bin nari kaifa yarhaku ajaban yace abu mamaki liman aikana bin nari wanda ya zagankance da cewa akwai wuta kai ba da ku yi me yasa yake bude da- baki yake dariya
ajaban liman ra'a dunya wa taqallubaha bi ahliha kaifa yadma'innu ilaiha
yace abu jaban abu mamaki liman ya raga wanda yake gani a duniya ita duniya wata kallabuwa za ta juya bi aliya da mutanen cikinta kai ba ya dama annu ilaiha me za yake nutsuwa da ita duniya ne Mm.
أنا الله لا إله إلا أنا محمد عبدي ورسولي
sai Allah ya ce ana Allah ne sarki Allah la ilaha babu wani sarki abin bautawa da gaskiya ce illa ana sai shi Muhammadun ya ce ne Muhammad abdi Allah ya ce bawansa ne wa rasuli Allah ya ce manzansa ne abin da yake cikin wannan allo kenan Mm.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما labari ya zo daga Abdullahi dan Abbasun radiyallahu anhuma yadan Allah ya tabbata a gare shi ne Allah ya ba ilimi annabi ya masa addu'a sau biyu eh Allah ka fahimtar da shi alqur'ani Allah ka fahimtar da shi ya zama tarjumamin qur'ani yasa lokacin da aka sauke idza ja nasrullahi sai sahabbai suke murna sai da na Umar ya ga Abdullahi dan Abbas yake kuka yace me dalili yace wannan ayar ai ba ayar murna bace a cikin ta ina jin kanshin annabi ya kusan komawa ga Allah abin da ya faɗa da aka ji aka tambaya annabi ya ce abin da ya faɗa haka yake sai ya sa sai na umaru duk abin da zai yi in ya ga sai da na abdullahi da ba ya ce kun ga ga yaro nan kuma yi ne dattijan manya duk abin da ya gagara na ilimi ya ce shi muke tambaya eh abdullahi dan abbasu sai da ya ga jibrilu sau biyu yadda annabi ya masa addu'a sau biyu ya ga jibrilu sau biyu eh ya ga jibrilu sau biyu wata rana annabi yana gana da jibrilu ya ce ya rasulullahi na gan ka kai da wani balarabe fa kuna fira kuna gana ya ce ka gani ya ce na gani ya ce ai jibrilu ne in dai ka gani ai ba za ka ido lahira ba to wata rana da idan nasa yake ciwo na rayin gani to sai likitoci suka gyara idan nasa da suka gyara suka ce gaskiya za ka yi haka sati za ka yi kana kallon sama kar ka yi sujada ƙasa in kai ƙasa gyaran zai lalace ce in dai za ka yi sallah na farilla na daga nan zuwa kwana shida aka hana shi sallah ya ɗaya kansa sama ya ce wallahi ko sujada ɗaya wallahi ba zan bari ba dan annabi ya ce duk wanda ya bar sallah da gangan ya mutu ya mutu kafiri ya ce na haƙura da idan eh na yadda da i- zuciyar da Allah ya bani da hankalin da Allah ya bani ya ce sujada ɗaya ba zan bari ba bare sallan sati ɗaya ba zan bari ba tashi ku bani guri sai ji akwai wani gyaran ido da zai hana ibada ya ci gaba da sallan sai ya rasa idan ya haƙura kaje da Allah ya masa ran da yau fati kuma an ga wani farin tsuntsu ya zo ya yi galla kafaninsa aka nema aka rasa da aka je gun malamai aka tambaya aka ce ai ilimin sa ne ai ilimin nasa ya komo ya zo ya tafi da kayansa lahira idan yana ba da ilimi ya fito ya zauna sai ya ce maza masu ilimi kaza su higo masu ilimin tafsiri su zo masu ilimin sanin Allah su zo masu ilimin tauhidi in kun gama sai ya ce to ku fito kuma ƴan uwanku za su higo ku fito ƴan uwanku za su higo haka za ka ga ana bayarwa wannan su ɗauka su tafi wannan su ɗauka su tafi haka ake ya kamata aka ce duk ƙurai hawa su yi alfahari da Abdullahi dan Abbas a zamanin ka je ka same ka ce annabi ne yake zamanin haka gari gari gari za a zo a nemi ilimi a gunsa a zo a ɗau ilimi kuma a koma zuwa gare shi to Allah ya saka masa da alkhairi Abdullahi dan Abbas yardan Allah ya tabbata a gare ni shine yake gaya mana haka على بعد الجنة مكتوب yake cewa ala babul jannati a kofar aljanna ga abin da aka rubuta إني أنا الله لا إله إلا أنا محمد رسول الله لا أعزم من قالها
abin da aka rubuta kofan aljanna ya rubuta inni ana Allah ya ce shine fa sarki Allah la ilaha babu wani sarki abin bautawa da gaskiya ce illa ana sai Muhammad ya ce ne Muhammad rasulullahi manzo ne na Allah la wa'azibu man qalaha duk wanda ya faɗa ba za a masa azaba ba kaga la ilaha illallah muhammadur rasulullah duk wanda ya faɗi wannan ba za a yi masa azaba ba min taslimi qalbihi mutum ya tsarkake zuciyarsa wa tawfiqu rabbi da ba da dace ala sabadi ga tabada ila mamadi har izuwa ga komawa ga Allah
وذكر أنه وجد على الحجارة القديمة مكتوم kaji malamai sun ce zikira an ambato annahu wujida an samu ala hijara qadimata wata tsohuwar dutse dutse ne irin na da ba na yanzu ba makatubin an rubuta محمد تقي مسلم وسيد aka أمين rubuta Muhammadan taqi ane Muhammadu mai tsoron Allah ne mai kiyayewa ne ga shirka naqiyin min shakki kuma Allah ya tsarkake yi ga shakku muslihu mai gyara ne lima afsada kalga ga abin da halitta suka bata mina laki na gaskiya ka gayiran jirgitawa suka yi auta badilan ko canjawa suka yi sayyidan lil kalki shugaba ne ga halitta aminin inda lil kalki wal haqi amincacce ne a gurin Allah kuma amincacce ne a gurin mutane Mhm.
وذكر من داري wanda ya ambata mana sunansa simin ɗari
أنه شاهد في بعض بلاد خراسان مولودا ولد على عهد جنبيش مكتوب لا إله إلا الله وعلى الآخر محمد رسول الله
wannan malami ya gaya mana mai suna simin ɗari eh shi ne ya faɗa ya ce annahu shahada ya ce don shi ya gani ma da kansa fi ba'ar bilad da karasa ne a can shayin ƙasan karasa na mauludin wani yaro ne wuli da aka haife shi ala ahadi jambaya ɗaya gefen hakarkarinsa na dama makatubun an rubuta la ilaha illallah kana zuwa za ka karanta la ilaha illallah ne haka kadan dama wa ala al-akhari dai bangaren hagun din kuma an rubuta muhammadur rasulullah gari gari yake zuwa zuwa gani in ka zuwa ga geban sa na dama rubuta la ilaha illallah geban sa na hagu an rubuta muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ka rubuta a bangaren ha- a a bangaren hagun kenan aka rubuta haka to ka gani Allah sarkin iko Mm.
وذكر الأخباريون أن ببلاد الهند وردا آمر مكتوبا عليه بالأبيض kuma malamai sun faɗa an samu hadisi daga can a ruwayar da ya zo a can ƙasar indiya aka samu wani wato aka aka samu wani abu a rubuce ne wardan ne kace ko eh turare ne aka samu a can ƙasar indiya itaciya ce sananne Mhm.
أحمرا مكتوبا عليه بالأبيض لا إله إلا الله محمد رسول الله
wani dace ne za a ga a jikin ganyen rubutun fari ne za a gani in ka ɗauki ganye ɗaya za ka rubuta la ilaha illallah a rubuta muhammadin rasulullah kaga wannan da wannan zamanin ne ai sai mu daka mu sha Mm, to ka gani Allah sarki iko bi kadal abyar la ilaha illallah muhammadur rasulullah wani ruwaya ma rubuta abubakar sadiq umar faruk har da haka ma wani- wani ganyen Mm.
وروي عن جابر بن محمد an عن أبيه samu ruwaya daga jafar dan muhammad sadiq ya ji daga babansa yana cewa Mm.
إذا كان يوم القيامة نادى مناد ألا ليقم من اسمه محمد فليدخل الجنة لكرامة اسمه صلى الله عليه وسلم
an samu ruwa daga Jafar dan Muhammad Sadi ya ji daga babansa eh idza kana yawmal qiyamati idan ranan gobe kiyama yayi taron yayi taro mutanen farko sun je na ƙarshe ma an tahe su da na sarari da mutane na boye da duk wanda ka sani da aljanu da mutane ma tun daga annabi Adamu zuwa wannan rana da ana guri daya sai wani mala'ika ya zai yi hela yunade munade mai kira zai yi kira ala a ce ma'anan na am liyakwam ya tayi ya tsaya man izmuhu muhammadin sai da tsaya ne a banda ku ai banda ku Wanda- da sunan ka Hassan ka tsaya ko sunan ka fura ka tsaya ni din ma da dalili na tsaya ko a furin ka ne ka tsaya ai ba za ka tsaya ba sai dai ko na sa waya tsaya irin waɗannan sa tsaya na abuja ma yanzu nan ka ne kawun da sunan da ne a zahiri dai sunansa ba muhammadu ba ne wanda ya manta sunansa mala dan kai ba banda ku ba karka tashi eh ku da wannan in Allah ya sa kun samu yaya muhammadu ko a ci albarkacinsa sai ku tashi amma mu kai tsaye za mu tashi ka ji daɗin karatun kenan ai yanzu kai mala ko kai ne ka tashi eh za ka tashi Allah ya taimake ni fa wallahi da ba suna na Muhammadu ba da layi ga uku a gurin ku wallahi malam ya za a yi gurin tambaya za ku yi ta wata malam ya za a yi kaman kai yanzu kai ne shugaban namu ya za a yi to kun ga yadda za a yi haka za a yi ni zan tashi wannan hado kun kun nan da ya za a yi sai mu nuna muku yadda za a yi ni ko Allah ya taimake ni zan tashi Allah ne ya so ni da goma ta arziki wallahi kullum na tuna malam ai da sai an yi kuka da suna na wani mutum ne daban ya za ka wannan karatun sai a ce takar wakan lahu kai ga shi kai ne shugaban yanzu kai in an yi wannan kiran yaya za ka yi suna na muhammadu kuma muhammadu ma fa ba sani ba fa ba fa salisu ba fa awwalu muhammadu awwalu na farko ai dama Allah ne ya zaba min sunan eh ai Allah ne ya duba ya gani za mu yi karatun annabi za mu yi bayani akan ashafa'a za mu karantar mu ma ba mu san da wannan ba sai Allah ya ce mun suna na Muhammad Awwalu Awwalu ba ma sani ba ba ma salisu ba ba wanda zai fice gaba na babu shi eh sani ba zai fice gaban mu ba salisu ba zai fice ba rabi'a haka hamusu haka sadi haka sabi'a haka samuna haka tasiya haka ashiru ma muna gaban sa eh awwal Muhammadin ba sani ba awwalu awwalu saboda haka ba yadda za ka yi ko dole ka yarda ka yarda akan Allah ne yarda da haka Allah ne yarda ba wani ba dabara Allah mun gode masa a wannan rana a ce kun je ana kiran Muhammadu a ce shugaban kuma zai tayi bai tayi ba ai baka ji daɗi ba to a ranar lahira za a ce tun mai suna Muhammadu eliyabam man ismuhu Muhammadu fare da kurin jannata a ce ba bincike ba ba isa za a ce in dai sunanka Muhammadu zo ka yi ga aljanna likarama da izini saboda karamcin sunan Allah ya ce a ware Muhammadawa a ware masu ƙaunar masu a ware ana ware ma mala in dai sunanka Muhammadu a ce zo waye sunanka ka ce Muhammadu a ce to zaka ga aljanna ka ce me dalili ya ce a karama ne karamci haka ma saboda mai sunan muna so ran mai sunan Muhammadu hi annabin a faranta masa rai mai sunan zai ga aljanna ta zo a ce wani taso wani taso in ka tuna wannan in dai babanka ya rasu ka je ka yi wa babanka addu'a wallahi in dai sunanka Muhammadu an taimake ka ai in yana raye ka ce baba na gode baba Allah ma albarka baba na gode ai sunana Muhammadu to ka je ka yi wa babanka godiya wallahi ka je ka samu mahaifiyarka har daga ka ce iya ce iya Allah muke albarka iya sunana Muhammadu wai dama kun san da wannan kuka sa mun ai da abin da malamai na ji sun faɗa ce to wani Allah ne maka in kuma suna lahira to sai kai ta musu addu'a kai ta musu fidawu iyayenka sun taimake ka wallahi da sun sa ma wani suna ai kai ga uku kai ga uku kai je ka musu addu'a kuma ku din ma kar ku damu in Allah ya da yayan ku ba za a rasa Muhammadu ba ko sunan baban ka zan Muhammadu ko ɗanka Muhammadu in kuma hakan ya gagara ka ci albarkacin Muhammadawan tunda muna inuwa ɗaya da kai in Allah ya da in dai Allah ya sa an tare mu din ba za mu manta idan an tare mu din ku gaya mana dai ku gaya mana eh mu za ku gaya ku ce to in dai Allah ya sa hakan ya gagara Allah ya sa wai Allah ya sa an tahe mu din ku ce mana kar ku manta da kar mu manta da ku to in Allah ya da mu ma wayannan ba za mu manta da ku in har an taye mu ba za mu manta da ku ba eh in an taye mu din an ce a kira kaga za mu kira mutane to amma dai mu gode wa Allah tunda dai mu muna cikin wanda za a kira sunan mu Muhammadu ranar lahira za a ce mai suna Muhammadu ya tashi zai ga aljanna alfarman annabi ba dole ne annabi salati ba Allah ya saka annabi da alkhairi har ma malamin yayi waka sallallahu alaihi wasallam li izhari karamati wa sha'ari shafa'atihi wa ashara ila sahib albirra ya za a mai albirra ya faɗa fa inna li zimmatan minhu bi tasmiyati محمدا وهو أول خلق بالزمام ya ce ba ina ni zumma ya ce ni bana da alƙawari minu ga annabi bi ta sami ce shi mai alburda ya ce shi sunansa ba muhammadu ya ce ni sunana muhammadu in ji shehu busuri ya ce muhammadu wa huwa auwa kalku shi ne mafi cikin halatta bai zima mai ga alƙawari tunda a duk mai suna zai shiga ya ce to mun yi wa Allah godiya tunda shehu busuri ya gode wa Allah mu ma mun gode wa Allah Allah ya ba mu goma ta arziki ku taya mu murna mu taya juna murna kai sunana muhammadu wani abin abin murna ne sai juna murna Allah mun gode masa Allah mun gode masa da sunan mu ba Muhammadu bane ko a karatun nan da an ji kunya an ji kunya wallahi to aka to aka zo karatu sai waye ne sunan nasa waye sunan sa za a ce kana ga ja kama sunan wani ai na ga uku ko to ko ba komai Allah ya mun arziki in Allah ya bibita mu Allah mun gode masa in kuma duk mai suna Muhammadu shi ma a zuciyarsa ya godiya a hankali za ka yi in ka buɗe baki wani wanda ba wanda ba sunansa Muhammadu ba kar ya jawo yi kai din ma kana ciki amma fifiko ne na Allah bai bai da mutane ɗaya ba eh an fifita wani ne kan wani kai ma da naka darajan amma mai suna Muhammadu yana gaba da kai a nan a nan da yana gaba da kai dole kai hakuri dole kai hakuri ba yadda kai ya mu je waruya وروى ابن لقات في سمائه وابن وهب في جامعه عن مالك وروى أن له رواية daga Ibn Qasim almajirin Imam Malik al-Utaqi ake kiransa ismu sunansa Abdurrahman shi sunansa Abdurrahman jama'a baina zuhudi wal ilmi dan ya tara tsakanin gudun duniya da ilimi sahibu Malik ya aboci Imam Malik ihirin na sanatan ya zauna a gurin Imam Malik yana daukan ilimi shekara ahirin wa mata da misra da ya koma misra din ma kafin ya rasu ya bada ilimi na shekara goma ya bada fatawa na shekara goma ya bada ilimi na shekara goma ya bada fatawa na shekara goma da ya koma misra ma haka aka yi eh mata da misra misra ya rasu dan malamai sun faɗi darajarsa akaraja lahur buhari wa abu dauda wan nisa'i fi simai daga malik warada anu qala karatu ila malik izin ahira marratin ya je gun imam malik daukan ilimi sau goma ya biye ji maratan in faqat fi kulli maratan alhun dina duk fitan neman ilimin da zai in ya je gaban maliki sai aka yi dinari dubu ya ba maliki dinari dubu saboda koyan ilimi to kaga dinari dubu sha biyu ya ba imam maliku kowane dinari dubu daya miliyan hamsin ne ko canji baya tafiya can da yanzu rubu dinarin shi ku ya bada sadaki dubu takwas zuwa dubu goma in kuma canjin ya ta ya zama dubu ahirin ya da goma matsa da bada sadaki dubu ahirin to kaga dinari ɗaya dubu tamanin ya kama dubu tamanin ya kama dinari ɗaya kaga to a dubu tamanin nan saboda a sassaƙi a yi ƙasa a bari dai a dubu hamsin dubu hamsin sau dubu miliyan hamsin ne duk lokacin da zai je neman ilimi zai bada miliyan hamsin sai da ya bada biliyan ɗaya da miliyan ɗari biyu biliyan ɗaya da miliyan ɗari biyu garin neman ilimi malamin ya ba a shahara za ta malam muna so mu san addini kaji su dama fa ba talaka bane fa ɗan ƙafin masu kuɗi ne dama ɗan sarkin misira ne ya zo ya ga lamarin kuma Allah ya masa goma ta arziki Allah ya taimake shi ta saboda ku yi kokari duk lokacin da za ka yi noma kar ka yi dan ka ci to ka yi dan neman ilimi da shi Allah ya baka riɗi ko me ba irin sauran jahilai baka ce na yi ni ma zan sai wani sabon babur zan yi a keke ka sai sabo ka ta kau in ka sai sabo keke mai tsada mai kyau wanda keken zai kai kimanin dubu goma ko dubu ashirin to kuɗin babur ba dubu ɗari biyu ba ne da hamsin to dubu ɗari biyu da talatin ka je ka sai littattafai na naira dubu ɗari da hamsin dubu ɗari da talatin ka rige aljihunka kana zuwa neman ilimi in ka tayi abin da zaka ci da iyalanka da zaka yato sai ka tafi haka haka ake yi eh ka dage ana neman ilimi ba da haka ba wallazi na jahadu fina abin duk da mu rena wayan ku sai mutum ya je sai saniyan kaka ya boye in ya boye wai kuma ya je zai neman ilimi ba kai ya ka sai littafi ba kai in ka siya ba fulata ne ce ma ya mutu ya zaka yi kuma zai mutum a to kai daga sana'ar ka nan baka gida ba ba dai da zane sani yanka a riga ba ba zai yi makurin kai ne neman ilimi ilimin za ka yi ba kwa gaya da muke yi Allah ba mu kuɗi muna siyan littafi na miliyan hudu miliyan biyar ku ne shaida yi mana ai ba ajiye miliyan biyar nan an ce kadara ba ne ai ko duk lokacin da zan je siyan littafi kun sani ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba ba taɓa sayan littafin da ya gaza da miliyan biyar ba kuma akalla akalla an saya kamar sau ashirin to ka ga in kai ne miliyan biyar biyar sau ashirin din na nawa ne miliyan ɗari to cewa za ka za ka je ka sai mota ko kuma za a je a saya ma wani tirela ya nema ma kuɗi babu littafi za mu je mu saya kuma mun tashi sayan littafin ma in za mu je din ba wai ni kaɗai nake tafiya tafiyan marowaci ba zan ɗau gardi kamar goma garada kamar goma ko ashirin za mu ɗauka mu tafi birni da su kano da dare kuma in je a dinga saya muku kaza a ce a je a sayo kazan nan na dubu goma in ce a je gun mai tsirin nan a sayo na dubu goma mutane a zamanin sanyin ka gan sakano kowa ya sa t-shirt har kana wa mamaki suke eh sai dai kaga mutum ya fito yana goge bakinsa da t-shirt ba ana muku mukun sanyi yau an goyi an goyi ta haka muke ka ci ka ya ni ma na ci na sha mun lafto littafi a ba wanda za a ba mu ma mu dau namu a je a sayo a matsayin jihadi yake sayan littafin shine ranar sati biyu za a yana zuwa sayan littafi a ci wannan a ya wannan kuma a jibgo kaya a zo a rabar to amma kai mai neman ilimi ga yadda dan kasim yayi mai neman ilimi ba ka da makami zai yayi ne ai yaki sai da makami sai da makami yayi ku daina ganin kun zauna shiru fa mutane ba zai yayi ba fa ka daina ganin mutane suna ta kawo hari sai da makami in ba makami ai ba zai yayi tun da ake karatun nan ka taba ganin wani ya zo ya ce raddi ya zo ko na ba ai ba to ana zaune lafiya akwai makami an tare da makamin ko ba ilimin ne da mu ba an duba an ga akwai kayan aiki wani gaban sa sai ya faɗi sai ya faɗi saboda duk maganar da ka faɗa zai mace a ji a kawo ma littafi kana faɗa ga littafin in dai yana duniya littafin to akwai ya nan sai dai littafin babu shi a duniya ko da ma ba a san shi ba ka je ka kawo wani hadisin da ba mai ƙarfi ba in dai magana za ka yi ta hadisi ta kwakwa to muna da littafin mai mu kawo ga hinin mai aka ce in kuskuren mu ne mu gyara in naka ne a gyara maka ta kayan aiki amma almajiri ba makami ka zauna to sai na za ka yi yaƙi ai babu shi kowa da abin da ya dame shi kai almajiri in ka zama almajiri ba neman kuɗi ne a gaban ka ba ka bar wancan a gefe in ka samu kuɗin ka gina wannan layin da kake kai ganin ka rike abinka da daraja to za ka fi ciniki ko mutum ne ka je gani a garin ku in baka ciniki za mu koya ma yadda za mu yi ka je ka bude shago duk abin da ake nema ka kawo ka daina cewa baka ciniki ai rayin kayan ne ai eh in gihiri ne ka kawo kaman buhu goma sukari ka ajiye ka ajiye abokan sana'ar ka ma su bude komai in dai an san za a samu komai daga mutum ya za a ce in dai komai kake so ka je shagon wane akwai komai to abin da ya za ka ga baka ciniki kayan ne kake rowa ka ce wai ba zan siya ba sai kaka ya zo ba a ciniki yanzu ba ya gaya ma ka sai aka tara mana a zayin ma za a zo a siya a gini ka sama ma za a siya to amma malami ba kayan aiki kai na za ka girmama abin ya kamata ku da kuke makarantar nan ko mutane kayan aiki duk da wanda muka ba ku littafin tanadi za ku yi duk wani hadisi na duniya wanda ake magana in an zo a same shi a gun bayan nan duk wani tafsiri na duniya a ce akwai shi a gurin ku littattafanmu na sufaye a ce a same ku na wancanan ku da wancanan ku kuma a ce kuna da shi kana da kayan aiki to kana da ƙarfi kana da ƙarfi amma ba kayan aiki zai ko asibiti ne in an je me yasa ake ɗauka daga asibitin kirika san ma je na hadeja akwai kayan aikin da babu shi a nan ne ai me yasa ake ɗauka daga hadeja akai aminu kano kayan aikin da yake aminu kano ne babu a hadeja ba likitan ne babu ba kayan aiki ne babu wallahi likita na haɗe da yana nan shi ne na amina kanan shi za a ɗauka ma a can ya zo ba a kwanzarta daga amina kanan sai ya zo haɗe da kuma ya zo guru ya kewaya ya zo kayan aiki ne babu shi yasa za a ɗau mutum a farka inda kayan aiki ai ba za a kai can gurin ba daga nan kuma an ɗauki amina kano an ce a kai yi misira likitan da yake kano ya fi na misira ma ƙwarewa amma ba kayan aiki ba kayan aiki dole a kai inda yake da kayan aiki to inda kayan aikin ina za a kai wani guri ne za a yi ta zo kusa ne da ta zo kusa to saboda haka ya jama'ar annabi almajirai ku daina sa san ku tara abin duniya a zuciyarku ku cire zuciyarku ku wanke ku ai inda aka ajiye ku ku zauna in malami ya zauna ya kula da abin da yake duniya ce za ta zo gurinsa malami ya fito neman duniya ai yayi latti yayi asara ai sabon da Allah ya koka don ka gyara wa mutane lahira kuma ka fito neman duniya mai neman duniya kuma ba sai ya yi gaba ba shi mai neman lahira ya koma neman duniya yi mai neman duniya ai taki ya raka gona yi mana ku bar wannan ku nemi kayan aiki nan gaba duniyar sai da kayan aiki littattafan nan namu ma gaba gaba bashewa zai yi bashewa zai yi an fito an fara fito da kwamfuta menene duk mai karamin niyya sai a ce ga littafi duk a cikin kwamfutan ka to da haka zai bari shi ko ba haka ake so ba in an zo a ga abu a bayyane a zo a ga abu a bayyane abin da barawa baya dauka ka ba ka da hankali kai ta gara ba ka taba ganin barawa ya zo labarare ya yi sata labararin kayan da yake labararin nan namu Allah ya kusan nan miliyan ɗari uku amma ya kuma to ɗaki ma ba za a iya shiga ba ka yi ga ka yi ga ka yi ga ka haɗa kai da ƙur'ani ka yi ga ga da ta tabar malam in ka yi ga ma yanzu da za ga ka fara rikicewa kai ta tara ko mai gadi babu abu da yake dakunan kaya ne na miliyoyi malam abin da an kafe aka tara ba mai ɗauka kuma nan arzikin yake amma har ka tsaya ba ka da wani kayan aiki abin da ka zo inda kuɗin ka ma a ciki ake koyewa zan koya muku wayo ba kana neman da za ka ajiye kuɗi ba ka ajiye a cikin littafi ka ajiye a cikin waye zai zai ɗauki ƙur'ani in ka buɗe gafakan ƙur'ani ma in kana so sai ka sa a ƙasa ka ɓoye kuɗi a ƙur'ani mutum zai je taɓa ƙur'ani sai ya mutu ai su ne kariyan naka ai su ɗakin littafin da kayan littafin su ne kariya ko sojoji ne ko yan sanda suka zo wani bincike in dai da ɗakin littafi ne ba za su sa kai ba ba za zai karanta gwamna ya zo da suka leza ɗakin kowa ya baya haka suka ce ma ya gane ce a ranka ɗin dai kana da gaskiya sai ka yi ga bai yi gaba ɗakin kuwa sallallahu alaihi wa sallam
shugaba yana cewa ما رر أحدكم أن يكون في بيته محمد ومحمدان وثلاثا ma rarra'a da kun babu wani ɗaya da zai cutu a cikin ku an ya kona fi bai diye muhammadun in dai a gidanka akwai muhammadu wa muhammadani a gidan akwai muhammadai guda biyu wa salasa ko muhammadu guda uku to babu wata masifa da za ta tazo a gidan ku cutu babu shi saboda yawan kiran muhammadin da yake in dai gida akwai muhammadu ko muhammadani ko salasa to ya kamata daga muhammadu ɗayan nan mu ƙara ya zama muhammadu biyu ya zama muhammadu uku duk wata fitina ta duniya sai ku ga Allah ya ɗauke ta in dai a gida da muhammadu to ba wani fitina da zai zo ya faɗa gida ina fata kun fahimta saboda haka jama'a mu dage mu girmama annabin mu ku duba irin darajar da Allah ya mana ba sunan wani ba sunan annabinka in ka sa ba kai ba talauci sunan annabinka idan ka sa ba kai ba jinya a gidanka ba komai arziki har makoci amma ce musulmi a ce haka bai faru ba ya shiga uku to Allah mun gode maka alfarman ma- ni babban ɗana ma sunansa Muhammadu eh dan ka sani dai Allah mun gode maka kuma sannan ina da Muhammadu uku mun cika eh akwai Muhammadu Sabiu akwai Muhammadu ni Muhammadu mu uku ne mun cika ban sani ba ko ka cika in baka cika ba ko a cika ka ko ka cika sai ka zo ka ci labarin cikakku sai ka zo ka ci albarkacin cikakku tun da kai baka cika ba eh in Allah ya sa ɗayan ne to barka annabi mu ka Allah ya mana wannan arziki Allah mun gode masa mu ko a ina muna nan fa muna nan ko ina muna nan ba abin da za mu ce sai dai godiya ta sarki Allah Allah ya mana arziki Allah ya mana arziki Allah mun gode ka gidanka da Muhammadu ne fara hudu akwai to barkanka Mm, ya jama'a a gidansa da Muhammadu ya ce dan ba boye boye in dai akwai dan a faɗa akwai Muhammadu Muhammad mai suna Muhammadu Tajin Najib Muhammadu Najib to alhamdulillah yanzu na ji magana ka ji albarkacin sa Allah mun gode maka ka ji albarkacin sa tun da ka ga ka ga Abdullahi ne mai sunan baban Annabi kuma ka haifi Muhammadu to shi kenan kai ko ina kana nan imana yi kuwa mana habibu ai dama sunansa ma muhammadu ko habibullah muhammadu kai ba bincike wannan ɗan da ya yi muka ɗan sawa amboran bincike amma ya tsira Eh, ganin ya tsiran ya sa kai ba sai an bincike ka ba Allah ya ba da lada alfarman annabi muhammadu to mu je mm, وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه labari ya zo daga sai da na abdullahi dan masa'udu arwawan ahmadu da bazari da tabarani yana cewa أن الله تعالى نظر إلى قلوب العباد فاختار منها قلب محمد صلى الله عليه وسلم
labari ya zo daga Abdullahi dan Mas'udu daga Abdullahi dan Mas'udu ruwawul Ahmad da Bazari da Dabarani anna Allah ta'ala nazara ila qulubil ibadi Allah ya dubi zuciyan bayi gaba daya jami'in min awwalihim ila akhirim tun daga farko har ƙarshe tun suna yan Allah zarra da ya zo a faka tara min ha kalbin muhammadu a ciki sai ya zaɓi zuciyar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to yi yasa muke gaya muku in kun zo karatu ku yi izina a nan tun suna yan alan garra ya- ya duba zuciyan kowa da ya duba ya duba ba wanda Allah ya dauka sai annabi shi yasa muke cewa Allah ya zaba annabi dan kansa duk wanda kaga an zaba kuma an zabe alfarmar Allah ya zaba zuciyar annabi duk wanda kaga an zaba to la an zabe shi ne alfarman annabi Muhammad annabi ne wanda Allah ya zaba dan kansa ya duba zuciyar bayinsa gaba daya da mala'ikun da annabawan da aljanan da mutanen da halitta ma da bamu sani ba amma a cikin zuciyar annabi Allah ya dauka shi annabi Allah ya zabe shi ne dan kansa duk wanda kaga kuma an zaba an zabe shi ne alfarman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mm to ga zai faɗa a yi mm.
فاصطفاه لنفسه فبعثه برسالته
kayi wanda babu li nafsi Allah ya zaba annabi dan kansa idza tarahu li zati ya zabe shi domin zatin an ya kona muzhiran sifati domin annabi shine zai bayyana sifofin Allah fa ba'athahu Allah ya aiko shi bi risalati da manzancinsa ila jami'i ka'inati zuwa ga dukkanin kasantattu na yan Allah wanda ya bayyana da wanda nan gaba zai bayyana da wanda nan gaba za a bayyana da hi mhm.
وكان نقاش babban malami ne sunansa malam naqashu malam naqashi ya kaito mana yana cewa أن النبي صلى الله عليه وسلم kaji shugaba sallallahu alaihi wasallam mhm.
لما نزل وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا
yayin da aka sauke wannan aya inna zalikum kana inda Allahi aziman da aka sauke shi ya annabi yace قام كليبا فقال sai annabi ya ta yana mai kudu ba faƙala sai annabi ya faɗa يا معشر أهل الإيمان annabi ya ce ya masu imani ba da kowa ke maganan ba wannan sai da masu imani annabin mu yake magana annabin Allah annabi Muhammadu Mhm.
إن الله تعالى فضلني عليكم تفضيلا
inna Allah ta'ala Allah madaukakin sarki annabi ya ce farala ni alaikum Allah ne fifita ni a gare ku tafari na fifi ku haka annabi ya faɗa Allah ya fifita ya kan kowa akan kowa ai zai da ya liku bi qudrat bi qadarihi wa ala wafaqi mahallihi da dacewa da matsayinsa Allah ya fifita na baba kan kowa in mutumin da kuma a gurin Allah yayi daraja to wallahi yayi daraja ne a dalilin annabi Muhammadu a nan duniya haka a makoma lahira da mala'ikun da mutanen jama'a kowa dai albarkacin annabi yake nema kowa albarkacin annabi yake nema da na sararin da na ɓoye kowa alfarman annabi yake nema duk abin da za a yi a lahira to a dalilin annabi ne in kaga an fito da mutane an bayyana su don a bayyana darajar annabi ne kuma tayin kiyama ma da za a yi wallahi don a bayyana matsayin annabi muhammadu ne wannan shine dalilin da za a yi tayin kiyama kuma a lahira duk mutumin da ya tsinci kansa a matsayin na alfarma wallahi annabi ka rige annabi kai wa biyayya saboda haka dare da rana kar ku saki kuma ka shedin da muke muku duk mutumin da yake lardan nan ku dage ko mutane san annabi idan kun fi su san annabi a komai kun fi su amma kuna zaune in an bi ku san annabi fa a komai fa an bi ku ba duk abin da Allah ya baka fa in dai ba baka san annabi ba kai asara fa ba kwa ga malami da yawa yana karatu amma baya masa amfani saboda ba san annabi ba kwa ganin mutum da yawa an ka gani malami ne ni'ima ma babu karatun sai a baki an zauna zai ga ana karatun amma a ci albarkacin karatun Allah ya hana ba ka ga mai kuɗi da yawa Allah bai mire da san annabi ba ga kuɗin an rasa yadda za a yi an rasa yadda za a yi ku duba dai ku gani mana in kun kalli mutane babu annuri yayi duk mutumin da ba san annabi ba yadda za a yi ka gani da annuri ba ba annuri kuma nan an yi karatun kuma wahala za a dinga yi wahala fiye da dafa in mutum ya zauna bayi sai a hushi da rufe yadda zai to me sirrin wannan a rike annabi muhammadu mu rike annabi muhammadu kuma rike wanda za mu yi wa annabi akwai salo karka ce wai ka rike annabi haka in ka rike din a aikace ake yi ai duk lokacin da kaga mai san annabi ka bar abin da kake ka soyi dan yana san annabi idan kaga mutum baya san annabi ka masa nasiha ya ki dauka ka ki a dalilin yana kin annabi kuma akan san annabi in an yi taro dan annabi to kar kai zamanin fa za a baka wani ba taron kai yadda taron zai baje lafiya a dalilin san annabi haka za ka dinga yi in kaka ya yi almajirai garada sun zo gari gari to a garin ku san annabin a fili za ka nuna yi ka yi kokari ka ware garada biyar ko hida ka ɗau nauyin ce da zuwa abinci saboda annabi ka ce bakin annabi ne ni ma bari na rage wani aikin haka ake yi sai ka dubi wani aikin ka rage idan ka ga akwai wanda yake kokari akan bayyana muku san annabi to in yana da wani aiki ka zo ka ɗaukar masa nauyi kai ma ka yi wa annabin aiki idan kuma ka ga ba wannan bane marayu ne suka yawa suka mutu iyayensa suka mutu marayun nan ka ja su jiki ka rike su saboda dalilin annabi idan wani tsoho ɗansa ya rasu ba yi da ɗa sai ka zo ka zama babu wane ɗanka ne ya rasu to a dalilin annabi zan taimaka ma ka dinga bayi ci da ya har ka ga abin da Allah zai yi kai wani hidima kai wani gudunmuwa kan taimakon annabi Muhammadu ko ta tsohuwa ɗanta ya rasu ka ɗau nauyin tsohuwar gwargwadon hali in ba wannan ba kuma almajiran suna bara a bana saboda Allah da annabi so a dubi matsayin annabin a taimakawa almajiran saboda annabi Muhammadu kuma nan gaban kai ga gidanka da wannan aƙidar fa zaka zauna zuciyarka fa in matarka tana son annabi fa ka zo da in ba ta so fa ka ita ko kuma ka mata nasiha ta koma ta ba annabi ƴaƴanka ka nuna musu zo su ba annabi kana ɗan ɗariƙan tijaniya ga yaranka kai masoyin annabi wai ɗanka ka gan ya wani layi ya kamata ku raba gari da ɗan ai ba zai yi ba daga ka ga yaranka ya fara ajiye gemu ka kira kai zo ni ban fahimce ka ba yaya a yaya kake kana nan akan san annabi muhammadu a baban nan na san annabi dare da rana ya to na gani a fili ka fito ka bayyana wani ba kan kaunan annabi Muhammadu fito dan naka ka ce to naga take take nan in annabi kake zai yake amma bayan bari na duniya wallahi ka je ka dauko wani addini ba san annabi Muhammadu ba lahira ido na baya so ya ganka ba ni ba kai in dai na bar duniya kaga yadda ake yi muna lazimi da safe muna yi da yamma muna zikirin juma'a kana yi muna wazifa to idan ka je ka ɗauki wani addini daban ba ni ba kai ban yadda ba a yi sallah a yi wa annaba salati ka taye ka fice wallahi ban yadda ba ban yadda ba dole ka zauna a dinga yi wa annaba salati da rike sarminka ka dinga yi wa annaba salati kamar miliyan goma sha biyu idan dan naka sarauta zai ma ka kira ka ce zo kai za a nada sarkin garin nan eh to ba ki ne ba ina nuna ma duk abin da kake ka zauna akan san annabi a masarautanka a dinga wazifa a dinga lazumin safe a dinga lazumin yamma ka dinga yi ka tara mutane a masarautar taka a dinga la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha a fadarka a dinga haka idan ka bar wannan layin ka kira wasu mutane aka dinga zagin waɗannan shehunan ba ni ba kai a lahira in yaron ka mai attajiri ne na kuɗi ka gida ka ce to ba kuɗi ba ko me kake tara wannan gaya ma ina tabbatar maka ka dawama da kan annabi e idan fadawanka sun zo ka biya kowa haƙƙinsu an zauna an lissafa kuɗi a kasuwar taka in la'asar ta yi kar a tahi a dinga zikiri ka dinga zikirin safe da yamma a dinga wazifa ko kuma ka gina babban masallaci Allah ya ma arziki ka ji ko ya ce na ji to ka gina masallaci a yi zawiya a dinga zama ana zikiri ka dinga gidan dattawa in dattawa sun zo gurin zikirin masu karamin karfi in sun tayi kana ɗana mai kuɗi eh ka ce malam wane dattijo wane a bayi dubu biyar wane a bayi dubu biyu a bayi dubu uku dattawan tujjani a dinga ba su ka dinga zuwa masallacin da dubu ɗari biyu dubu ɗari uku kana raba a raya zawiya ranar juma'in yayi a zo har da kai da su mutanen a dinga la ilaha illallah la ilaha illallah لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله Allah yake ne ga yadda za ka yi maza idan kuma karatu ya yi to ka mai da hankali da idan duk inda matsala yake yana ga malami idan kun bar yayanku sun je sun yi karatun yahudu sun dawo ba ɗanka ba zai tayi a inuwanka ba fa in dai ɗanka ya je misira ko ya je madina ya yi karatu to ka zaunar da ɗanka ka gani yana nan akan wannan hanyar tamu ta tujjaniya hanyar waliyan Allah na tsoron Allah ko kuma ya karkaɗe ya dawo ka tambaye za a gane abunsa ya ce ai baba ai da muka je can muka dawo ilimi muka yayi dan mu gyara addini yayi baba muna nan akan wannan layi to Allah ya ma albarka idan kuma yazo yana ce da hi assalamu alaikum wannan hanyar tamu ta annabi Muhammad fa ba mu ba kai ka gaya masa haka wanda yake tare da annabi hi ne yake tare da kai wanda ya bar annabi kai nasiha ba zai dawo ba sai ka bari amma ya za a yi kana uba ɗanka yana wani hanyar kana wani hanyar ba ka da hujja gurin Allah yi kana uba kai ba ba da bane kai ba uba ne amma har kana tsoron ɗanka wai yana wani layi yaran nan dai gahi nan ɗanka har abu ana gaya ma ai yaron ka yana wani layi daban sai dai da safiya zai gai da kai ya baka kuɗin ya ajiye kuɗin ka jefar masa ka ce ya za ka bani kuɗi an gaya min na ji layin da ka ɗauka munafiki daga yau kar ka ƙara zuwa ka gaida ni tashi ka tafi a ba mai haka a to in ba haka baka dawo wannan layin ga masallacin da muke wazifa sai ya rike ma kayan ka zazzada ku je ku wuni da shi ka ce kome ja wannan naka ya sauka kasa ja ya sauka ko haka haka tela ya dinka ma ja ya sauka shi kenan in gemu ya bari bari a mazifa dai ai zikiri kaga layin da muke to in ka bar wannan layin fa mu da kai a lahira ba za mu zauna inuwa ɗaya ba ka gaya masa ka kafa yayanka hujja ka kafa matarka hujja matar da take son annabi kuna tare da ita amma mace ba ta tare da annabi wace zama za ku yi da ita abin da gasu nan birjin wanda ka ba za ta maka ba ba ta son annabi ko ka ce ta yi kaza ba za ta ke na ce ki dinga girmama annabi to ba ina yi ba ƙarya kike za ki yi akan wannan kudin za ka sake ta nan gaban ta dawo gani gawa ne ya isa gawa na tsoron Allah na ce ki girmama annabi ki a dinga ban wani zaki zaki ki yi a gabana kuma ki zauna mai taiwa annabi salati kana zuwa gida ka ce daga hannu ki jinjina wa annabi daga ki daki ki ce ga layin da muke kai a nan kike kullum ki girmama annabi ki dinga yi wa annabi salati in da ya ga dare ka sa ta salati kamar miliyan ɗaya in ka ji sunan annabi ka ce ka dinga jin daɗi eh ki kirawo mutane in kina sadaka ki ce saboda Allah da Annabi ki babu wanda kaje yana son Annabi ma ta bada sadaka kuma duk abin da za ta yaga ta ce saboda Annabi Muhammadu ka koya mata son Annabi da ƙarfi to sai ku rayu a cikin ni'ima amma kana zaune kai kai gabar mata ka tai yamma dan ka yayi arewa kai kai kudu waya suna kai ne uba da wasa ake yayi ko ya zama dana wallahi ko ya zama ba dana ba ban isa ba dolan ka inda nake nan za ka bi in ba za ka ba je ka nemi ubanka ya'ya suna nan birjik ya'ya ba ma sai an nema ba abinda ka yi masa tulu yanzu za ka masa tawaye ka bari wani ɗanka ya zo kana yana yana zuwa gida ba sai uban baya nan sai ya go saboda munafici sai uban ya fito sai ya go ko kuma ka kuskus ka ga yana yi da uwarsa in uban ya zo ya fita ka kira ka gaya masa kai ba ubansa bane in yayi wasa kar ka yadda ka tsaya kana sako-sako akan san annabi daurewa ake yi kuma ka haɗa kan yayanka ka haɗa kan matanka a hutu ɗan san annabi da boye-boye baya yi mutumin da yana son annabi ya hutu ya ce ma yana so annabi ya gaya mana ya ce in kana son mutum ka kirawo ka bayyana masa ka ce wane ina son ka kun duba hadisi wane ina son ka annabi ne wani sahabi ne ya zo gurin annabi ya zana ya rasulullahi ina son wane ya ce kirawo ka gaya masa ya kira ya ce wani ina son ka annabi ya ce to lahira wannan soyayya za ta kai ku aljanna ya ya san annabi kuma za a dinga yi a ɓoye a fito fili mana a bayyana wa mutane ana son annabi wanda yana son annabi ka soyi wanda baya son annabi ka ƙi shi ba shi kadai Allah ya halitta ba irin sa nawa in ɗanka ne ma yayi yayi gaba in almajirin ka ne ma yayi gaba in dan wanka ne ma yayi gaba wanda yake son annabi nan muhammadawa ne zalla ba bambanci ba magana wane ɗana ne wane ɗan uwana ne babu kurin ku ne ƴan uwan ku ne ƴaƴan duk mutumin da yake son annabi muna son sa wanda ya zo gun nan sai dai ya ci albarkacin ku Muhammadawa zalla an taru saboda ƙaunar annabi kuma so ne zur na Allah in wani ɗana ko ruwa ya zo can ba zai zo na cikin ku zai hida ba wani magana wayannan su ne amma in ka tashi gudun sai ɗanka kakar kakar kakar ka makale sai Allah ya jarrabe ka da hi ya barka da hi wallahi mu ba ruwanmu nan gurgudu ne matasa ne masu ƙaunar kallon su gasu nan a nan wanda bai gani ba ya zo ya yi kallo ka mu je
وفضل نسائي على نسائكم تفضيلا
annabi ya ce wa fara nisa'i Allah ya fifita mata yana ala nisa kuma ya ce akan mata yan ku tafari da fifi ku inji wannan annabi namu shi Allah ya fifita ya akan kowa kuma Allah ya fifita matansa akan kowa eh duk matar manzon Allah gunmu mahaifiya ce mahaifiya ce a gumma a matsayin mahaifiya suke annabi kuma a matsayin uba yake ina fata kun fahimta wannan daraja Allah ne ya masa to muna mun ma muna kan sunna mun gode wa Allah Allah ya mana da almajiri kaga malamin sa ai a matsayin baban sa yake matan malamin sa kuma a matsayin mahaifiyarsa yake Allah mun gode maka alfarman annabi Muhammadu to jama'a za mu tsaya iya nan Allah ya ƙara daraja eh jama'a aiwa annabi salati goma Allah ya ƙara annabi daraja Allah ya ƙara annabi karama ya ɗaukan da za ka yi za ka daɗe saboda za a yi mutane bayani ya ɗaukan da za ka yi to jama'a la ilaha illallah sha ɗaya Allah ya ƙara mana imani da ikilasi bismillah da qul huwallahu qafa uku uku yabo ga ubangiji Allah mun yabe ka Allah mun gode maka agaranci falaki da nasi dukkan sharri Allah kai mana hijabi lila bi kafa bakwai da ku kanku da mu kanmu Allah ya kare mu a wannan makaranta tamu eh wannan ashafa da ake na kaunar annabi duk mutumin da ya samu dama ka bar lokacin ka ka zo a yi wa annabi hidima kar ka ce wai ina da aiki kar ka ce ni ba ni da dama a'a zuwan naka a matsayin yaki yake kar ka zauna a gidanka ka fito ka zo mu zauna da kai a nan kur idan muna zama lokacin da Allah ya sauke rahamar Ubangiji da kai a ciki wannan zama da za a zauna a yi na littafin nan kuma lahira Allah ba zai bari ba ka bar abin da kake ka zo ka zauna kudu dan me wai ba sai kana fahimta ko ba ka yi ba a zaman na annabi ne kana ciki taro ne ba biya san zuciya kullum san annabi zai rara ka in kai zaman awa ɗaya a nan da ka sani ya fi raka dubu sallama ɗari biyar lada abin da ba za ka iya ba a cikin sauƙi Allah zai ma kuma duk lokacin da za a yi addu'a in ka tayi kar ka yi wa kanka addu'a ka roƙi Allah da kai da zuriyanka da iyayenka da ƴan uwanka duk kaman kai kaɗai ka musu addu'a matsayin haka yake kuma za a yi ashafa na hankalinka ya tayi kai ba ina nan ina gurin ashafa ka zo mu zauna haka ake zama ne a fadar annabi inda kuɗi ka yi in babu ka zo a zauna da kai din aka zauna to bukatar mu ta biya ba sai ka zo kuka da abu ka ce za ka ɗau wani abu ka bayar ba a'a ka zo a yi zaman annabi da kai kur yadda muka zaunar da kanmu za mu zauna kai ma kai wannan mun bi ka sabga fa mun bi ka sabga mun muna da daman da fa ba za mu iya zama ba fa amma ka ga na zauna ya mutumin da kullum na fita zan je kai dubu ɗari biyu zan je kai dubu ɗari uku zan je Kano ga abun hawa ga motoci ga kuma ina da daman da zan fita tun da kaga ina zaune ba na yawo kai ba za ka yi kiyamun laili ba ba ba inda ake zuwa can da muka zo daga yammu zuwa yanzu ba garin da muka je in ta maza an zan je haɗe da sayayya ko ka ganna alamun in ba alamun ba ne to an tayi daga karatu zan je haɗe da amma lokacin karatun nan fa ba a bari ba to ni ka san na ji ka sabga kuma na ji ka samun daman yawo tun da ba na yi ya kamata kai kuma ka ɗauko tunaninka ku zo mu yi wannan hidimar an ba da ilimi a zauna muna karatun ashafa wannan duniyar da kake kallo wannan ne fa cin riba taka rayuwar fa wasu kayi su fa baka san wayar da kai ba fa yanzu ne fa zamanin da zaka zo ka gyara mutuwa ba ta da jinya sananniya ba ta da lokaci sananniya amma muna zama da kai Allah ya karbi ranka me kake so jama'a a tara yau wani addu'a wallahi ko mun manta ka ba mu ma addu'a ba Allah ba zai manta ka Allah ba zai manta duk ma a ce mun manta ka mutu ma ba mu yi addu'a ba wallahi kana mutuwa kana taron nan Allah ba zai manta da kai ba Allah ya san me kai ya san dan wa ka zo ka zauna dan a farantawa annabi rai to Allah ba zai bari ba saboda haka ku zama kuna kishin abin da muke dan annabi ba taro ne na duniya ba ba na san zuciya ba taro ne na annabi Muhammad sak kuma a taron muna yi mu dinga sa da baibayi abin da ba na gaskiya ba mu kau da shi kuma kar wani ya zo ya yabe mu layin da ba namu ba mu bar layin da muke tun da an ce annabi kurin a tsaya annabi da daɗi da babu daɗi da akwai da babu in mun ce annabi mu tsaya annabi tun lokacin da wani ya ɗau wani layi zai yabe mu ko zai wani a ture shi mu kuma kar mu yabi kanmu mu komo mu yabi annabi kurin makarantar ta annabi ne in an matsa kar a sa wani abin da ba san an sa ba abin da ake dan annabi a yi an gama a jinjina wa annabi ba wanda za a jinjina wa annabi babu kuma duk wani mutumin da ya yi alkhairi a ce Allah ya saka masa albarman annabi ne ba wani abin gwaninta albarman annabi ne alfarman annabi ne an kaji wani mai daraja an kawo darajarsa ya samu daraja a ce masa alfarman annabi ne hakikalin mai daraja annabi kuma za mu yi maulidin mu za mu yi bayanin mu da girmamawan mu gaba ɗaya mu tare mu yi wa annabi to a nan ne fa zaman ku zai zama wallahi kamar sahabbai da suka zauna da annabi haka Allah zai dube ku ai wa annabi salati goma Allah ya kara annabi daraja Allah ya kara annabi karama la ilaha illallah sha ɗaya Allah ya ƙara mana imani da ikilasi li'ilafi kafa bakwai bakwai ya dukkan shari Allah kai mana hijabi falaki da nafi dukkan shari Allah kai mana kariya a ƙara fatiya kafa uku uku Allah mun gode maka mun gode maka ala kulli halin jama'a bismillah da kulwa kafa bakwai tun daga annabi Adamu zuwa yau jama'a musulmi maza da mata mumane maza da mata wanda suka rasu Allah ya ji kansu Allah ya musu gafara fara bismillah da kulwa kafa bakwai bakwai al'umman annabi Muhammadu Allah kai mana dauki almajiran da kuke zuwa karatun nan Allah ya da zamu fita kunyar ku Allah ya muku arziki ya muku rufin asiri duk abin da kuke nema gurin Allah wannan karatun ya zama sila ya zama sababi da mu da ku duka Allah ya mana dauki da gaggawa alfarman wannan annabi namu fatiha kafa bakwai bakwai Allah kai mana dauki da gaggawa alfarman annabi Muhammadu kuma Allah ka iya mana al'amuran mu gaba daya dukan wani jinya Allah ka nisanta duk wani sharri Allah ka nisanta shi ka taimake mu zauna kan imani ranar gobe kiyama mu zauna a ƙarƙashin annabi Muhammadu da mu kanmu da ƴaƴanmu da jama'ar mu alfarman annabi Allah kai mana gafara ka sa mana imani karɓar mu da imani ya Allah duk lokacin da namu lokacin yayi mu cika da imani Allah ka sa mutuwa ta zama hutu gare mu a duniya asirin mu ya rahu wanda ake bin sa bayi a cikin ku Allah ya biya masa wanda yana neman shiryen ƴaƴansa Allah ka shirye da shi wanda kuma ƴaƴan suka bi karfin sa maza Allah kai masa magani akwai Alhaji Umar ya kawo mana kuka akan dan nan nasa Alkasim Allah kai masa maganin abin idan kuma yaron nesa zai je ma yayi ne sai su uban zai je can ya zauna Allah ka ba uban sauki inda wani yadda za a yi masa to maza Allah kai masa dauki darajar annabi kuma a gidan Allah za ka shirye da yaron Allah ka shirye da shi kuma sauran ƴaƴan mutane kowa da kowa Allah ka hire mana da yara duk fitintunan da ya faru a duniya Allah kai maganin sa rigiman da yake faruwa a Maiduguri Allah kawo ƙarshen sa rigiman da yake faruwa a Zamfara da Katsina da Sokoto Allah kawo ƙarshen sa mu da muke zaune a nan ka ba mu lafiya lardan nan namu mu zauna lafiya duk abin da muka ji ya faru Allah kai maganin sa ka ba mu zama lafiya da makiyayen mu da mu ƴan gari a zauna lafiya duk fitina Allah kai maganin sa duk wani kayan hankali na zamani da sace-sace da dauke dauken kayan mutane Allah kawo ƙarshen sa fahi da makami Allah kawo ƙarshen sa ka ba mu damuna mai albarka noman rani da aka yi Allah ka sa masa albarka da wanda suka yi noman albasa da wanda suka sai da mangororin su Allah ka sa su samu abin da za su yi abinci kuma Allah ka ba mu damuna mai albarka masu sana'ar hannu Allah ka iya direbobi da masu motoci Allah ka kare su ka kare musu karfunan su kuma masu kiwon dabobi Allah mu roke ka ka sa su kunshi awakin su lafiya a wannan kirsimeti ko a sallar layya su sayar da daraja a ciwon su samu abin da za su samu abinci dan darajar annabi Muhammad masu dabbobi da suka daure manyan shanu Allah ka kiyaye musu barayi su kunce lafiya dukkan sharri ya zama babu shi wanda kuma suke da wasu bukata na yau da gobe Allah ka biya musu masu sana'a masu ilimi neman ilimi Allah ka ba su masu neman Qur'ani Allah ka ba su masu neman rufin asiri Allah ka ba su in namu lokaci yayi Allah ka sa mu cika da imani Allah mu ya salo ka biyan ne shi da Gracias.